بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau asabar 26 ga watan ga watan muharram shekara ta 1948 wanda ya daidai da 11 ga watan julai 2026 miladiya ana majalisi namu da muke karatu cikin cikin littattafai na zaure yau darussan aƙida da tauhidi da kuma mutabatar suna da raqa'iq za mu shiga cikin kitabut tauhid babu ma ja a fi sihiri ko babu zai yi magana akan abin da ya zo gami da maganar sihiri wa qaulin lahi ta'ala da falon Allah ta'ala wa laqada alimu haƙiƙa sun sani lamman ishtarahu duk wanda ya karfi sihiri ya musanya shi da imanin shi ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da wato rabo a lahira nasib shine khalaq ba shi da rabo a lahira wannan daga cikin ayoyi da malamai suka suka nuna cewa sihiri wannan aiki ne na kafirci kawai akcin mutum ba shi da rabo baki daya da kama an ce ne shi in ba musulmi ne ba wa qawlihi da fadan Allah ta'ala yu'minuna bil jibti wat tawut yana fadan su hum kafirai yace daga cikin abin da suke yi shine sun yi imani da wato aljibt jibt shine wato sihiri wasu da su malamai sun fasara shi da sihiri tagut da kuma tagutu da abin da da zai ƙetare iyakan ubangijinsa da shi ya girmama shi kuma bayan ubangijinsa ya zama tagutu qala umar umar yace aljibtu as-sihr aljibtu shine tsafi wa tagut tagut kuma ash-shaytan shine shaytan wa qala jabir jabir yace at-tawadhitu kuhan a tagutai matsafa ne kana yanzu da alaihim shaytan wanda shaydanu ke saukan musu fi kulli hayyin wahid kowace kabila ta da guda daya ta da ta da bokanta a wata lokaci kenan Allah ya buga misali na ba wai dan wannan iyakar su kenan ba ya buga misali ne akan cewa da kabilu suna da bokaye da suke zuwa wajen su da kuma akwai shaydanu da suke mu'amala da su su kaga da dagutu da aljibutu kusan da ana haduwa a aiki tare su kusan abu da guda daya za ku ga ƙabilu da yawa ai har yanzu za ga masu faɗaya za a yi su ne wannan wanda ake kira priest ɗin nan za ga galibi duk matsafa ne ba wai wani abu duk matsafa ne duk matsafa ne wanda wannan shi ne daga baya shigo gidan musulunci duk wani mai mulki duk wani mai ɗan kasuwa duk wasu babban family suna da wani babban malami da shi ne ke cewa ko duk abin da za a yi sa ilimin shawarar shi ka sanar mun mutane kamar afa wa ana bi hurairah hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai magana kan sihiri a gaba shani ke tafiya kawai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'a al-mubiqat fadalla yace ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa قالوا يا رسول الله suka ce ya manzo Allah menene su qala ashirku yace ashirka billahi da Allah shine na farko wa sihru sai biyun tashi da sihiri tsafi wani kenan baka tsafi babban babban zanubi ne wa qatl nafs allati harama Allah illa bil haqq da kashe rai wanda ubangiji ya haramta a kashe ba ta da hakki ba wa aklu riba da cin riba wa aklu mali yatimi da kuma cin dukiyar maraya wa tawalli yawm az-zahfi da kuma mutum ya juya baya lokacin da aka halaka da abokan gaba an ji jihari wa qaful muhsanat al ghafilat al mu'minat da kuma wato ya sare ya wato wannan yayi kazafi ma wato wata mata ko wasu matattaki wanda suka katange kansu wanda suka rabkana daga dukkan wani shagulgulan dan adam a ce lamarin ibadansu al mu'minat kuma mu'minai wannan a shirka shirka da Allah wani abu ne sananne mun sha maganar shi asihir tsafi zai zai maganar sa qatlu nafs allati harama Allah illa bil haqqi kasharai ya daga cikin manyan laifi ya daga cikin manyan laifi yace ba kashe wata da haƙi ba ba a kasharai da da tsammani kowa ne aka ce kawai ana zaton cewa shine ya kashe maka wannan ka to ba an taɓa kashe shi ba zato da wannan shi ita shubaha kashe wani ko kuma abin da za a yi haddi to da bi adana shubha al alhaj duk wani abu da ke haddi ne da aka shamtun saboda shi to ko yaya aka samu shubha shikenan wannan ba za a ba za a kashe ba saboda wannan saboda ai ai kuskuren laifi ba ya fi sauki akan ai kuskuren kashe mutum ba kamar jahilai haka yan can maraban da suka kashe mata ba kawai kaga jahilai kawai saboda kuna ce saboda wai an sha yin an sha zuwa ana sace muku yara to ku ne ku ne mugaffalai ai duk inda kaga al'umma wajen suna bari an sace musu yara su ne mugaffalai kuma ko a sace yara naku ya titi a titi saboda saboda kuma ga shi maraba waje ne da kowa ke zuwa yana sauka masu motoci masu waye yan kazo na zo kowa zuwa sai tsaya da abu ba amma kowa ya ji haushi an taba sace mishi da dan uwan waye waye waye to tsabar bakar adawa da mugun hali kawai da an zage wata mata kuka karam kama ta duka da an saka muku kamar wasu kaji kamar wasu mahaukata ku ta da ke ta sai ta mutu قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا ده الربا riba yanzu a kasar tana da wata zama fitila fa tana da wata zama albar wal fadir saboda yanayin yadda suka lalata kasa yanzu yanzu kusan ta ko'ina dama mu albashi ma na gwamnati ma duk wannan musan ta yin abubuwan da a haɗe yake a garwaye yake da buri wuri ne da waye da kaza da tsiya da mai da a haɗe haka yake zuwa kawai sai yadda Allah ya kubutar to yanzu yadda suka mai da kasan saboda yanayin tsadar rayuwa da baya da sauransu ya suna tun kuɗa har mutanen kirki zuwa wajen wajen lamarin riba ana nema a rasa ya za'a da ita to wannan kuma gaskiya kalubale ne kwarai da gaske sai dai mutum ya ta kokari Allah ya rike mishi imaninsa Allah ya kabatar da shi sannan kuma mahukunta su ma su tsoron Allah su tsoron Allah duk wasu duk wani abu da zai tun kuɗa mutum zuwa ga ya rika cin mushe to su raba shi da wannan larura wanda tsoron fi maka masu cikin gairar mutum zane fili ito to mutum ya dinga ma'amala da riba wannan ba wani abu ne wanda yake yake bukatar lallai ya sace ta kanshi daga shi wa aklu malil yatimi da kuma cin dukiyar maraya malil yatimi nan duk wani wanda Allah ya sanya maka amanansa ba dole sai ya cin din ba wannan an kawo yatim saboda lilgalaba saboda galiba al'amari su aka fi samun dukiyar mutane a hannunsu dukiyarsu a hannun mutane wata wali yawan zahaf da kuma mutum ya juya baya lokacin da aka tafi haduwa da abokan gaba wani haramun ne haramun ne kawai aka nan ya juya baya sai dai yayin da aka ci karfinsa aka ninka su ko kuma ya juya baya ne saboda yana yin yana son ya wani kofar rago to wannan daban wa kaful muhsanatul ghafilat da kuma jifan katangagu daga cikin mata take musulmai al muhsanat ana aka ce daga cikin mata ba ana magana wai duk wanda ya kazafi ga ga wani miji shi ma ya ci banza ba amma dai an kawo wannan saboda girman sha'anin ayyukan mata mata da zarar an musu ba mai ba mai ba mai fitar da su sai Allah wato wannan yana ƙara tabbatar maka cewa duk mace musulmin da ya san addinin musulunci sai ya yi takatsa wajen wajen duk wani abu da zai danganta wajen laifi inda waɗannan yan marmar suna da mutunci ai da ganin ta suka ganta mace ne da sauransu kuma gashi abin da ake tuhuma ba an gata ne kuru kuru yadda sun fara ƙarya sun ce an ce an gata da buhu an ga kaza da kaza duk wannan magana ce ta mara kirki iya sai rashin kirkinsa da ku duba ku gani hatta lamarin kalafi ne ko a faɗa maza da matan baki da sai aka cewa kafin salatul kafil aka mata kai tashi akan mata saboda su ne ma aka musu wannan kalafin to zai wuya su fita da farko ga rauni na biyu kuma su ne suke da abubuwan da suke aje yara a jikin su saboda haka wani abu ne za a yi ta yawan gani an aka musu shari to wani abu abu ya zama shari kuma saboda shi wa an jinda masallaci ta hukuncin matsafin sai mun tashi a wurin insha Allah usul sunna usul sunna na Imam Ahmad فأنا لم تشف wal imanu bi azabil qabr da imani da azaban kabari ba mu amurka cewa waɗannan duka labarai sun zo sun yi gangami daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dole su ma a da su hadisai ne da yawa suka zo a wannan babi cewa za a azaban kabari hadisai ingantattu da kuma hadisai kyawawa saboda haka wanda ya inkara azaban kabari shi ma yana da yana cikin barazana ta imaninsa wa anna hadhihi al-umma tuftanu fi quburiha kuma wannan al'umma za a fita a cikin kabarinta za a jarabta ta kun san akwai akwai magana tsakanin malamai akan cewa kowa ne za a mushi tambayan kabari ko kuma wannan al'umma ne kadai to abin da yake tabbace dai wannan al'umma mu don za mu za a jarabce mu a kabari a malaka ne za su zo mana haka galibi suka zo a cikin hadisi din malaiku guda biyu za su zo wato sa'alu anil iman za a tambaye wannan al'umma kowannen mu akan imani wal islam da musulunci wa man rabbuhu da kuma meye wani ubangiji kake bauta wannan za a yi mishi da kowane da duk yaran da da ba zai ce wai bai gane ba ba ya bukatan wani turjuma wani yare za su yi Allahu alam amma da lalle za su tambaye shi kuma wato yadda zai iya amsawa shine yadda ya rayu rayuwarsa shine zai ba shi dama ya amsa in ya rayu rayuwa ta addini shi kenan zai amsa in kuma ya rayuwa rayuwa ta banza to wannan zai ta tantama yana yana inda inda za ta tambaye shi wa man rabbuhu wa man nabiyuhu wa nina annabinsa wa yatihi munkarun wa nakirun kaifa sha Allah yace munkar da nake za su zo masa yanda duk ubangiji ga dama ta yi fuska yana yanda suka ga dama Imam Ahmad na haka kira su da munkar da nakir kuma haka Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam ya tambaye shi to wannan mala'iku biyu za ka ce ko munkar da nakir musa munkar da nakir ya nuna cikin hadisi na hadisi da da wannan ya ruwaito al-abbas ishaq ibn abdurrahman ibn ishaq al-qurashi da ke ruwaitowa daga al-maqburi al-maqburi yana ke ruwaitowa shi daga abu huraira cewa munkar da nakir da wannan sunan asali abin da ya zo a hadisai su ne malakani malakani amma shi aka samu al-abbas yana ruwaitowa daga al-maqburi daga daga Abu Huraira amma mutum da yake cewa hadisi ne gharib ba mu san shi ba sai ta wannan fuska saboda a san cewa mun kaza nakir ba sai ta wannan fuska hadisin Abu Abu Huraira nan da aka ruwaito wanda al-Abbad shine ya kaita da shi daga al-Maqburi daga Abu Huraira to wasu daga cikin malamai ba su karba ba suka ce da su kira ce mishi al-malakani suka ce al-munka da nake al-afhar an same shi daga ahlul kitabi to amma dai ko ma an sami shi ƙara kitabi wannan wani sunan abu ne da wanda yake ana iya karba babu laifi saboda ya shahara a bakunan malamai babu ahmad an tambaye shi yace alqasim alwa abu ubayd alqasim ibn sallam tsaransa ne kuma almajirin sa kusan tsaransa ne sosai ya ma riga imam abu da suwa amma abu ubayd alqasim ibn sallam a lokaci yana da ɗan tambayoyi da ya kan yi zuwa ga ma shi kashi wa muhammad saboda girman sha'aninsa a wajensa ba wai don imam ahmad din ba tsaransa ne ba sai tambaye shi tana cewa malakai ne ko kana cewa ko kana cewa wato mun ka da nakir ke cewa ina cewa malakai da mun ka da nakir baki da to shi zan shi ma maimaita wa yatihi munkarun wa nakirun kaifa sha Allah diyan da duk ubangiji ya ga dama wa kaifa arada da kuma yanda ubangiji ya nufata haka za su yi musu dole ka imani da wannan ba za ka zo ka ce wai a zuciya ne ba wai kishi ne wannan kinaya ne an an halihi fi qabrihi wai an suturta ne amma ba wai dan malaiku za su zo ba a malaiku za su zo za su zo masa lalle dai yanda ubangiji ya ga dama za su zo da siffan su wal imani bihi da kuma imani da wadannan zuwan wadannan malaiku wanda su liqu bihi da kuma gazgata abinda ubangiji ya faɗa cewa za su zo wal imani bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai imani da ceto da manzala zai yi sallallahu alaihi wasallam ceto da manzala zai yi kala-kala akwai ceto da zai yi shafatul uzma wanda ubangiji ya shanye mutane baki daya sai daga baya maza Allah sai suna ne suna kara da annabawa daga baya maza Allah shi zai je wajen Allah ta'ala ya roƙa cewa wato a za a yi sabi ko wata matsayin sa wannan hadisi sun sun gangami a wata wannan babu sun gangami ta wannan babu akwai hadisi sahihai hasan wanda suke akwai kuma da ifai mujabir akwai wato bi'af mujabira hadisai rauna da amma za su iya za su iya samun wato shawahi da za su karfafe su hadisi ne shi ma wannan wanda ya zama biyu a ran manzo Allah wanda ya inkara sa imanin suna rawa wa bi qaumin banda ce wannan ce ta kuma akwai ce da mazala zai yi ba al'ummarsa wanda zai ba su alhaub tafkinsa wanda duk wanda ya sha wannan kaga kamar ya sami wani goma shi wajen ubangiji akwai kuma ceto da zai yi zai shiga cikin cikin wuta kafin ma mutum shiga cikin wuta zai yi ceto wanda kuma mutum ya shiga cikin wuta zai yi ceto da zai ceto shi sannan kuma akwai ceto kuma da in za a shiga aljanna shi zai fara neman izini a buɗe tukuna sannan a shiga shi zai fara shiga nan ma ceto ne da sauran ce taki da mazala yake da shi to akwai kuma ceton wanda wanda sauran annabawa suna tarayya da shi su ma suna tarayya da shi ba shi ɗaya ba akwai kuma ceton da mala'iku ma su ma suna tarayya da shi akwai kuma ceton da su ma wato waliyan ubangiji mumunai su ma suna ceto har a cike zuwa ga cikin da ubangiji zai yi wanda kowa da sai ya gama cewa duk mummune su zo su shiga cikin gidan wuta su je su ciro duk wanda su za su yi turowa har sai sun cewa ba wanda ya saura duk wanda ya saura ta mugu ne a kyale shi to ubangiji anan ne zai shi wanda ya nashi cetan zai yi damka zai yi damka damka iya abin da ubangiji ya ga dama ya ce duk su fito wanda ba su taɓa yin wani aikin alkhairi ba a ce dai wani ɗan imanin su daga nan kuma ubangiji sai sanya su bayan sun zaga sun zama sun zama wannan sun zama wato gawayi shine yake cewa wa bi qaumin yakhduna minan nari da kuma mun yi imani da wasu mutane wanda za su fito daga cikin wuta ba'da ma taraqu wa saru fahman bayan da tan sun kure baki din sun zama kaman gawayi sun baki irin ubangiji ya fito da su shi daya wannan wannan shine zai kasa gidaje ya ce annabawa sun yi ceto mursalai sun yi ceto mala'iku sun yi ceto ba wanda ya rage ceto sai ubangiji kuma sai ubangiji shi kuma ya lashe ceton da ya biyar kera na ya kera nasu ya fito da wasu mutane su tsaba da rahamar ubangiji su zo su shiga a sa su a cikin wani ruwa na rayuwa ya zama su taso yadda ka san yadda ka san shuka a lokacin da take gefen ruwa in ta taso za ka taso cikin cikin ban sha'awa sai su dawo cikin halitta mai ban sha'awa sai su shiga cikin wuta sai su shiga cikin aljanna wani haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga manzala sallallahu alaihi wasallam wa yumaru bihim ila naharin sai a umarci zuwa ga wani korama ala babil janna kofar aljanna kama ja'a fil athar kamar yadda yazo a hadisi wanda haka yazo a cikin hadisi hadisi sahihi kai fa sha adiyana ubangiji ya ga dama ka ne faruwa kama sha kuma kamar yadda ubangiji ya ga dama inna ma huwa al-iman bi mu dai kawai mu imani da shi wata su dai ko bihi kuma mu gargata abin da manzala ya faɗa wanda duk sun tabbata sai mu tashi akan wal imanu annal masih ad-dajjal نعم ruhi dangan jiki ba kida ba daga baya za a yi ruhin ta je sama za ta dawo ta saji da wannan ɗin shi ba ta saji da jikinsa ba wannan ruhi ne da jiki ba kida wannan shine al'asahu fil masala abinda fi inganci a babu a matsala ruhi za ta yi sama can idan ta ya aljanna ce to shi kenan kuma ubangiji zai mata bishara in kuma ya hutace kuma dama dawowa ta kuma ba da aka shiga cikin jikin mai ita ubangiji ya zartar da shi amma wannan wani abu ne na gaibi ba wai dalilin mu gani ba wadan mun buɗe kabari mun ga wani ya cancanza ba wai ɗiga sha ba ba alama haka ana iya zama ubangiji bai tsare masa fatarsa ba amma kuma yana cikin ni'ima kuma ana iya samu haka wani kuma ana iya samu ga ubangiji ya ya wannan ɗinsa. الوصية الكبرى لابن تيمية كلمتش ابن تيمية شافي شرف ابن تيمية ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة وجماعة عن أهل الباطل yana magana akan yadda ubangiji ya tsare wannan al'umma akan ba za su tsayu ba za su ijma'i su tataru akan bata ba ba fa ijma'i mutanen gari ɗaya ba yanzu kaga ijma'i mutanen mutanen mararaba mararaba mararaba ne zai yarda da ijma'in su da kun ijma'i kan bata kun yi ijma'i kan kashe kan kashe kan kashe mace bari'iya ba ijma'i ko fasirai ba kar ka zo ka ga wani ka cewa idan an yi ijma'i akan cewa yanzu rayuwar turawa ta fi kyau wannan ijma'in fajirai kenan ba wai ana yi wani ijma'in mutanen kirki ba za su yi ijma'i akan fata ba Allah ta'ala ya kiyaye wannan al'umma akan abin da suka yi ijma'i akan sa ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة saboda haka wato ma'abuta gaskiya kaga ahlul haqqi yace ma'abuta gaskiya daga cikin wannan al'umma suka zama sun fita sun fita daban min hadhihi al-umma wa sunna min ahlul haqqi min hadhihi al-umma wa sunna wa jama'a an ahlul bab suka zama sun fita daban ma'abuta gaskiya daga cikin wannan al'umma ma'abuta sunna ma'abuta jama'a ahlus sunnah wal jama'a suka fita daga ma'abuta banna الذين يزعمون انهم يتبعون الكتاب wanda suke dai cewa suna bin littafi ne su wa yu'riduna an sunnati rasulillah amma suna kaucewa daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ahlul haqqi zama sun fita daban da su sai zama su ahlus sunna ahlul haqqi da abin da suka ijma'i zai zama hujja amma ahlul batil abin da suka ijma'i ba shi zama hujja dan da ba bannan ci ta hada su da bannan ci ta hada su wa amma mabada alaihi jama'atul muslimina ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل لما ما أبو تها بسيا لك سيونا الأمة دقما ما أبو تها سنة دقما ما أبو تها من تفرش جماعة صحابي sun bambanta da mabannata allazi na zu'amuna annahum yattabi'una alkitab wanda suke da cewa su suna bin littafi wa yu'riduna an sunnati rasulillahi amma suna kaucewa daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma mabata alaihi jama'atul muslimina kuma suna kaucewa akan abin da jama'ar musulmai sahabbai da suka suke tattawa suke akai sun kauce to wannan ibn tabiya yana gaya maka cewa kaga abinda muke yawan faɗa a yanzu muna cewa kitabu da suna la fahimi salafil umma wannan wata kila ce da magabata suka dauko eh maganar cewa ma'abota gaskiya sun fita daban daga waɗanda suke riya cewa suna bin sunna amma suna bin qur'ani amma ba sa bin sunna ba sa bin sunna maza Allah wannan kaga ba jide suka ba za su fasara sunnan qur'anin da san zuciyar suke da tunda sun bar sunna sannan kuma wanda kuma suke da cewa suna bin kitabu da sunna ba ba fahimtar jama'atul muslimin ba jama'a musulmai ba jama'a musulmai sune sahabbai wanda sun bi suke kitawa kamar da suke cewa ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahaba shi jama'atul muslimin saboda haka dole da adin da zaka yi ya zama kitabo yana nan sunna na nan sannan kuma jama'atul musulmi ne yana nan jama'atul musulmi ne shine jama'ar musulmai fahimtar su za ka gabatar idan da sanati zai zo mutlak ko am amma jama'ar musulmai baki ɗaya su ijma'i akan cewa wannan amu urida bihi khusus ne ko mutlak ne urida bihi al muqayyad to wajibi ka takhsisin wannan am din da yazo a sunna kai taqyidin wannan mutlak ne yazo a sunna da da aiki jama'atul musulmi na wannan shine abin da shi ibn taymiya yake magana duk wanda suke cewa suna bin sunna mabanata ne suna bin littafi amma suka kauce ma sunna ko suka kauce ma abinda jama'a musulmi suke akai to wannan mabanata ne to ahli sunna ahli haqi sun zama sun sun bambanta da su shine yake cewa imtaz ahli haqi ma ahli sunna ma abuta gaskiya sun bambanta da waɗannan mutane da su suna bin littafi suna bin sunna ko suna bin maganar magabata idan Allah amara fi kitabihi bi tibai sunnati rasulillah sai Allah ta'ala a cikin littafin sa ya umarni a bi littafin sa bi tibai sunnati rasulillah ta hanyar abin ta bar abin sunnan manzon Allah ya ce abin littafin sa ta hanyar abin sunnan manzon Allah wala zumi sabili da kuma lazimta hanyar manzon Allah din wa amara bil jama'ati wal i'tilafi kuma yi umarni akan alazimci jama'an musulmai kuma alazimci abin da zai kawo haɗin kai na musulmai su ne ka bi tafarki na na wato sahabban nan wala ha adal furqati wal ikhtilaf kuma ya hana a samu wato wani wani wato farraka a sami wato fandarewa da juna wal ikhtilaf da kuma sabani fa qala ta'ala Allah ta'ala sai ce man yudai rasul duk wanda yamma manzo Allah da fa qala ba Allah ta yamma Allah da kaga anan sai mai da shi zama al haqqul mushtarak ya zama hakki ne da wato in ana kana son kai ma Allah sai da ka fita hanyar manzo Allah dole wannan shi ne ake ibada bi wasiba al ibadat bi wasiba ibadan da ubangiji sanya shi ne ta shamakin annabi wannan shi ne ake cewa ba ka iya yin ibada sai ta hanyar wasiɗan wani ibada ce ba wata take mushtaraka na'am alhaq ne almushtaraka wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah ba mutaba ai ko wani manzo ba sai dan da a mushi biyayya da idnin Allah ta'ala wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah ala zai so ku yaghfir lakum dhunubakum zai gafarta muku dhunubanku kaga anai da yake sama al-mahabba din al-haqq min al-li al-mushtarak in kana son ka so Allah sai da ka bi maza Allah din ka so shi ma sai sai ya sada ka da Allah yana shine wusula bayna Allah ta'ala wa ibadi shi maza Allah sai aka hada shi a nan وقال تعالى الله تعالى فلا وربك لا رد الى ubangijinka la yu'minu ba su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun yi mai da kai mai hukunci a cikin abin da ya shiga tsakanin su kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kuma ba za su samu wani wani wato kaikayi a cikin abin da kai hukunci ba wa yusallimu wa yusallimu taslima sai su sallama sallamawa baki daya wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah ta'ala gabaki ɗayan ku ولا تفرقوا كركر الربا وقال تعالى الله تعالى يتي إن الذين فرقوا دينهم للي وانا سكي ربا الدين ثم كانوا شيعا سكا لما كنجيا كنجيا لس منهم في شيء كي باك تعالى سوء ولا أبن سكي وقال تعالى الله تعالى يتي ولا تكونوا كركر ما كالذين تفرقوا كما وانا سكا الربا واختلفوا سكا هسابا من بعد ما جاءه البينات بايا bayan wato bayyannin hujjoji sun zo musu Allah ta'ala ya ce wa ma umiru ba a umarce su ba ila ya abdullah sai su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna tsantsanta ma Allah ta'ala addini suna fa'a suna kauce ma shirka suna tsayawa totar akan tauhidi wa yuqimu salat wa tsaye da sallah wa yutu zakata su ba ta zakka Allah ta'ala da ya gaba sai ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini mi kake addini mi kake wanda bai wanda ba wato addinin sa ya bauɗe kenan wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anna hadha sirati kuma wannan shi tabarki na mustaqiman majlici tattabi'u ku mutabarkin wala tattabi'u subula kar ku muta hanyoyi fatafarqa bikum an sabili sai su raba ku daga hanyar Allah ta'ala wa qala ta'ala fi ummul kitabi Allah ta'ala ya fara a cikin uwar littafi Fatiha ihdina siratal mustaqim ka shaida mu daga tabarkin majalici siratal ladhi an'amta alaihim shi tabarkin wanda kai musu ni'ima ghayr maghdubi alaihim ba tabarkin wanda kai kai fushi da su ba wala balin ba kuma kwantattu ba sai mu tashi wa karsaha wannan wannan ibn taymiya yana kawowa saboda ya saboda ya alakanta maka cewa bin littafi to dole sai an bi shari'a manzo Allah shari'a manzo Allah kuma tana cikin sunnar sa sunnar sa take bayanin qur'ana kuma dole sai an bi fahimtar magabata jama'atul muslimina shi yasa ne yake cewa ahlus sunna ahlul haqqi sun bambanta da ma'abu maballata wanda suke riya cewa suna bin littafin Allah amma suna bijire mu sunna ko kuma suna bijire mu fahimtar magabata so wannan shi yasa kaji kaji ana cewa ko asariyuna ko salafiyuna ko abin da kama da wannan su ne wato alkitab wa sunna ala fahmi jama'at almuslimina ubangiji yana cewa man sha ɗin rasulun ba da mata bai dalla hukun kuda wa yatta bi ghayra sabil mu'min yana bin tabarkin wanda ba tabarkin mu'minai ba zai zai mana magana akan al-maghdubu alaihim da an-nasara da sauransu da sauransu insha Allah العبودية وابو لبينة العبودية على ابن تيمية يا رام تشي ومن خضعكم شافي لا أربعين تقص ومن خضع لإنسان ابن تيمية يا جماعة فدا mana menene menene martabobi na soyayya yace karshen martaba shi a tatayyu kololuwar soyayya da mutum zai bautar da zuciyarsa da gabobinsa ga Allah ta'ala ya zama yana ci saboda Allah yana sha saboda Allah yana rayuwa saboda Allah yana tsayuwa saboda Allah yana kwanciya saboda Allah yana komai saboda Allah shi duk abin da zai da da wa ubangijinsa kawai sau tsabagen soyayya sau tsabagen girmamawa sau tsabagen kaskanta kaskantuwa da bautantuwa zuwa ga ubangiji shi yake yi wannan daraja ita ce daraja ta atatayyu taimullahi shine abdullahi ta'ala alladhi sta'bada qalbahu wa jawarihahu lillahi ta'ala فلا يأكل إلا لله ولا يشرب إلا لله ولا يعيش إلا لله وإنما يأتي ويذر لله جل جلاله wannan shine abin da shi ake tayin da ke magana sai ya fara kawo maganan a farkon farkon mataba na soyayya al'alaka shine wato mumuni yayin da ya karbi lambarin ubangiji ya ji na sai ya karbi musulunci zai samu wani tsara sai wani zuciya ji wannan abin na burge shi musulunci na burge shi shi a ta'alluq ta'alluqul qalb daga nan kuma sai idan ya ji garin imanin sai ya samu asbaba ya zama ya narke lamarin musuluncin baki daya ya zama duk inda yi kaza ba baya jin daɗi shi ne asbaba ya samu narkewar zuciya ya riga ya kwarayi zuwa ga abin da yake shari'ar Allah ta'ala sai da kuma sai a samu al-gharamu al-gharamu ya zama mughramun bi shara'i Allah ta'ala ya zama mulazimun bi shara'i Allah ta'ala ya lazimci shari'ar ubangiji ya zama ba a raba su ya zama kamar an tarihi tsakanin shi da shari'a tsakanin shi da sunnan Allah Allah tsakanin shi da dokokin Allah saboda mai saboda mahabbata lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu wa khudu'an lahu wa ubudatan lahu daga nan kuma sai a sami kuma al'ishku al'ishku shine zama jama wuce gona da iri wato in ana wucewa da mu a zamanin musulci ba a wuce gona da iri ya zama ya wuce haddin da aka saba gani wurin mutane yayin da labarin addini ya zo zai zama duk inda ya je ba zai ji kunya kowa ba zai igila madansa zai ɗauko asuwacinsa zai zai yi kama irin na manzon Allah ko da wani abin zai ji wato a waje ne wanda zai samu wani wato cutarwa a wajen to shi bai dame shi ba shi ne al'ishku al'ishku shi ne mujawaratul haddi fi hubbi mahbubihi sai kuma sai a samu karshe shi a tatayyun ya zama baki ɗaya rayuwarsa bai da wani kaso nasa na kansa a rayuwarsa kasansa baki ɗaya ba ubangiji ya mafarci zuwa ga Allah ta'ala to shine sai ke cewa falmutayyam falmutayyam almu'abbad almahbubi wanda ya bautar da kansa baki daya aka bautar da shi ga wanda yake so wa man khaba al insani duk wanda ya zama ya kaskanta ga wani mutum ma abuku bihi lahu amma aka samu baya san wannan mutumin la yakunu abdan lahu ai zama yana bautar sa ba bal huwa mu'abbadun lahu la abidan lahu huwa mu'abbadun lahu la abidan lahu kun ga bambancin ita wanda ya kaskantar da kansa ga wani wani dan adam amma ba wai yana son sa ne yana jiran ba shi ba to yanzu shi ya bau wato ya bau tuntun ne zuwa gare shi da alatilas amma ba yana bauta kuma ne da shi saboda soyayyar da yake masa ba saboda haka huwa mu'abbadun lahu an kurhin wa istikrahin la abidan lahu an mahabbatin wa ta'din wannan shi ne abin da ibn taymiya yake faɗa walau ahabba shay'an haka da yace yana son wani abu walam ya lahu amma bai kaskanci zuwa gare shi ba baya yin abin da wannan musulmi na ta yake so lam yakuna abida lahu bai zama yana bautan sa ba kama kana yuhibbu ar-rajulu waladahu kamar da ake qad yuhibbu ar-rajulu waladahu kamar da ake iya samun mutum yana son ɗansa wa sadiqahu ko yake son abokinsa amma kuma bai iya da ya kaskantar da kansa zuwa ga abin da wannan musulmi na ta yake so kaga ba bai zama bawa ba saboda haka ita soyayya dole ka haɗa ta tsakanin almuhabbatu wal qubur abin da ibn taymiya ke magana a nan yana magana cewa abin da sufaye suke fada na cewa kawai mujarrajin san Allah ya ishe su ba sai sun bauta ma Allah ba sai sun yi sallah ba wannan ya sa sun kai wani matsayi da za su ki bautan Allah to wannan ba soyayya ba abin Allah suke mishi ba domin dole idan kana san Allah dole ka kaskata zuwa gare shi dole ka zama kana yi ibada dole ka zama ba za ka taɓa gajiya da ibadar ba dole kuma ka zama kana bauta sane saboda kana jin cewa ka tantance da ka bauta masa ba wai dan kana masa kara ne ba dan akwai masu cewa ka rasa ma ubangiji su sai daga san kai koyon soyayya wannan haramun ne haka zalika wanda yake zuwa kullun shi ya karkatar da kansa zuwa wurin Allah ta'ala dan amma baya jin soyayyan ubangiji dan a zuciyarsa wannan shi ba mutunta yake ba ولهذا لا يفدي احدهما في عباده الله تعالى saboda haka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu askantuwa zuwa ga ubangiji da bautuwa zuwa gare shi a tilas ko kuma soyayya kawai gare shi ɗaya baya wadatuwa ga barin ɗaya wajen bautan Allah dole ka tara su bal yajibu an yakuna Allah ahabba ila al-abd min kulli shay dole ya zama Allah shi ne mafi soyuwa ga bawa sama da kowa kaga internet ce sama da kowa sama da har annabi za ka ji cewa wai uban kana son Allah ne da annabi kuma wai mata ba ɗaya ba dole ka ji cewa shi ma ka san annabi kana son sa ne saboda Allah sai zama ubangiji shine ululuwa sannan sai annabi kuma wa ya kula Allahu a'zama indahu min kulli shay zama Allah ta'ala ya fi girma a wajen sama da komai da sama da kowa bal la tahiqul mahabba wal qudu'a tam illa Allah bal ba ma wanda ya tantance soyayya ta kolo soyayyarsa da kaskantuwa zuwa kololuwar kaskantuwa cikakken cikakken kaskantuwa sai Allah ta'ala in ya zama yana yana ma annabi biyayya da yana ma annabi biyayya ne saboda me saboda ubangiji ya ce ayi ma annabi biyayya an fahimta wa kullu man uhibba li ghayrillah duk wanda aka so shi soyayya saboda wani Allah ta'ala fa mahabbatuhu fasida to soyayyan da ake masa soyayya ce fatacciyar soyayya yanzu in kace kana son annabi saboda kawai shi balarabi ne saboda kawai ba dan addini ba wannan soyayya da kake ma annabi soyayya ce fatacciya uku saboda kawai kai dan shi kawai dan wanka ne dan adam ya kawo wani al-islah al-ijtimai ya kawo wani gyara kawai amma ba wai dan Allah kake san sa ba to na ba idan bace da soyayyen da Abu Talib din da manzo Allah ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا عندي شيء أبو طالب هذا يا رجال سنتي addinin mutunci shine gaskiya kuma yana son annabi amma bai karba ba saboda haka wannan irin mahabbatu fasida wa ba uzma bi ghairi amri bi ghairi amri Allah duk abin da aka girmama shi ba tare da umarnin ubangiji cewa a girmama shi ba fa ta'zimuhu batil to wannan girmama shi da aka yi girmamawa ya fataccen girmamawa wanda ubangiji bai karba ba kuma nadama ya zama da hasara hasara kuma nadama ta zama ta shi ba قال الله تعالى على تعالى cewa وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ce ku kace masu idan iyayenku mazansu da matansu wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku mazansu da matansu wa ikhwanukum da ƴan uwanku mazansu da matansu wa azwajukum da matattakinku ko kuma malatanku na aure wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun da wasu da wasu dukiyoyi iqtaraftumuha wanda kuke tsoruta kuke son ku same su wa tijaratin da wani ciniki takshawna kasada da kuke gudun kar cinikin ya zama cinikin ya zama ya kare ko rasa cinikin baki daya wa masakin da wasu masaukaiya wasu wajeje da kuke zama ko wasu gidaje tarbauna da kuka yarda da su kuke gudun idan kuka yi musulunci kuka bi umarnin Allah za ku rasa su a habba ilaikum suka zama sun fi soyuwa gare ku min Allah da sama ga Allah wa rasuli da manzon Allah wa jihadin fi sabili da kuma jihadin dan dawa kalmar Allah ta'ala fa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri to ku jira har sai ubangiji ya zo da al'amarin sa wato wannan ke nuna muka cewa haramun ne mutum yayi ya gabatar da soyayyar wani abu kabilin soyayyar Allah da manzon da kuma jihadi saboda Allah ba za ka ka ce wai ai sun ce za su hana ni za su hana ni sana dukiya ta za su rufe mun rufan kasuwa dan haka bari in bar musulunci saboda wannan ba wani ba za ka yi ba saboda abu kabilin yadda da Allah ta'ala ne za ka yadda da abin da duk wani abin da suka yi maka saboda Allah wannan shine wajibin ka in kuma ka yadda da wannan abin da suka kawo maka ka yadda da imani to Allah yana ce maka fata rabbasu hatta ya'ti Allah bi amri ku jira har sai ubangiji ya zo da al'amarinsa wannan wa'idi ubangiji ke yi razani ubangiji ke da tahdidi razani ubangiji ke yi da barazana kudura har sai ubangiji ya zo da al'amarinsa ai fata rabba suwa ta yace Allahu bi amri ai bi qada'i sai ubangiji ya zo da hukuncinsa hukuncin da zai muku zai muku hukunci kamar da mujahid ya fada to zashi hajjatul muhabba ai ai ita ko ina jin ya isa ya aka yi ok liman bai zo ba ko ko ku tambayi ba liman ya zo ba shi na ya zo to alam tashi kitabul jara'iz na ashekh محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ana ne da abinda muka faɗa muka ce za a binciko a binciko ko yanzu na sun zo duka mu bar shi sati mai zuwa ku kawo can karshe inda malik ta rawakul bukari kaza kaza a harda ko tsaya lihi waye waye ko siyaqu lahu waye da sauransu a kitabu jarayiz ku bi shi a hankali duk zai bayyana muku tunda yayi bayanin cewa ya kawo hadisi ne a makura daya to da zo can karshe dai sai ya gaya maka cewa ya fitar da shi kowane lafazi ga nawa ne ga lafazi babu ahmad ga lafazin al-bayalisi ga lafazin al-baihaqi al-bukhari ga lafazin imam muslim da sauransu da sauransu shi ya ce to a je a bi su duka sai a sai a rarrabe a ga wanne ne na kaɗa wane wanne ne ba na wane ba yanzu da bari mu shigar katu mala ce ma ya harbu ala aqari ala aqaribil mayyit abin da ke haramun ne ga makusanta abin da yake haramun ne ga makusantan mamaci su aikata saboda mamacin su ya rasu mala ce laqad harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umuran bazala ya haramta wasu abubuwa kana ya kasance wa la yazal ko bai gushe ba har yanzu ba'dun nas wasu daga cikin mutane yartakibuna suna aikata su idza mata lahum mayitun idan wani mamaci ya rasu yajibu ma'rifatu wa haka wajibi a san su litina biha saboda a nisance su fa labudda min bayani ha saboda haka labudda mai bayanin su anan akwai an-niyaha niyaha shine kwakwazo wanda ya ce a kasa wa huwa amrun zahirun alal buka shine abin da ya karu akan kuka a dinga ihu ana kwarmato ana kwakwazo da sauransu wa fiha hadith kathira a ciki akwai hadisai da suka zo da yawa arba'un fi ummati min amril jahiliya abubuwa guda hudu a cikin al'ummata da suke faruwa yana daga cikin al'amarin jahiliya rashin rashin sanin addini la yatrukunahunna ba za su bar su ba sa barin su na farko al-faqr fil ahsa wato fariya wajen wato alfarma kowa wane ce shi dan gidan wane ne a gidanmu ya san ya fi gidansu alfarma wannan fariya dan wannan wannan kaga haramun ne amma kuma haka za ka ganin a cikin al'umma akwai wannan bala'in wa ba'anu fil ansab da kuma sukan juna nasaban juna ai wane wane aka kasa bawa ne wane wane wane baban su ba ba kone ba ai ba kone ai ba dan gari bane duk wanda kaga yana yin kaza ba ba dan gari bane ko iyayensa ba wasu kanin mutane ne wai ba ta sanar al'adun da za ta iyayen haka ba kuma wai dan wai yayi wani abin da zai gada mushi da aka ba kawai saboda dai kawai kuna son ku nuna musu cewa a a a a su din ba su kai san kawo ba ba bayan jini ke gudana jini ke gudana ba babu wani mahaifinka da yake da da yake da wani abu a jikinsa wanda su wani nasu mahaifin ba da shi to ga ni jahiliya ne wani abanu fil ansab wala tisqa bin najum da kuma neman neman fari ta hanyar tauraro neman wato a cire musu farin neman ruwa a shayar da su ta hanyar wato su nemi taimakon taurari a ce tauraron kaza shi ke zubi da ruwa da sauransu wannan a cikin kitabu tafi za mu zo za mu zo mai magana akan wannan hadisi insha Allah ba ta mi bayanin sa ba amma dai akwai hadisi da yazo ba za na aka ce kun san abin da ubangijin ku ya faɗa suka ce Allah ya mazan su suka sani suka ce ce bayina sun waye gari akwai wanda ya imani da ni akwai wanda ya kafirce mu wanda ya imani ya kafirce mu shine wanda ke cewa an yi mana ruwan sama da tawaro kaza tawaro kaza shi ke mana kamar dai mu ma zo abin da za ga wani lokaci muna ganin kamar cewa kamar in an zo ko Julai ko August August ne ko August da yanzu kaga abin ya bibi yanzu abin da dama kuma malamai suna faɗa cewa duniyar tana tafiya da yanayin lissafi ne tabbas waɗannan watanni an yi shekaru da dama kusan a August ne ake zubga ruwa ake zubga ruwa amma yanzu daga baya abin ya canja yanzu wani lokaci ya kan gabatar ko digita yanzu yanzu Julai ne ake yawan yi ko kaga ashe ba August ke yi a baya ba to mutum ya zama cewa over din ai tace mai ruwa din wannan haramun ne ba daidai ne ba sai dai ya ce sai dai ya zama yana bada labarin ikhbaran ya zama yana bada labarin cewa a al'ada a ummatan kaza taro ne ake samun ruwa da yawa to nan babu laifi wannan kana bada labari ne ba kana kokarin danganta bada ruwan ga shi tauraron ba wannan ya da kuma kwakwazo da kuma wato ihu saboda rashi da aka yi wa qala tace anna'ihatu mai mai ihu idan lam ta in bata tuba ba qabla mauti aka ba mutuwanta tuqamu yawm al-qiyama za a tare da tashar qiyama wa alaiha sirbalun min qatiran tana da wato wani tufa na dalma wa dir'un da wani riga min jarab wato saboda kamar wani kalluwa da ya mata yawa a jiki jarab wani cuta ce take kama wani raje take kama dabbobi kamar takuma to sai zama zai mata iya mata kamar kamar dir'i zai mata kamar riga zai mata kamar riga to wannan shi ne manzo Allah yake fada zai mata kamar riga wannan wannan wato kanzuwa haka za a za ta tashi da irin wannan ko san yanda suke yi a larabawa wani ajiriri suke fada amma ba irin namu ajirin ba ni ri ri ri ri ri ri ri zaka ji suna guda sosai suna guda in suna yi sai kuma za su duk kayan za su yi baka suna samun kansu sa ɗin baka suna samun kansu kuma idan aka in aka sami in misali kashe shi aka yi sai aka sami wanda yake shine wali damin sa to to da ranar sun gansa ya zo to lokacin sa aka gama nan guda suna ɗin baka suna samun kansu suna ɗin baka suna samun kansu wai alamar cewa fa sai an ɗaukar sa da ba to idan ma aka samu ko a dangin ko ba kowace ta iya wannan kukan ba za a ji a ɗauko wata da kowa iya kuka ta hayanta da doki kuka saboda ki kukan da ya dace da wani to wannan wannan abin da sa makanta kamar shi ne ubangiji zai sanya mata kuma silmalu min qatara na dalman da kuma dir'un min jarab wannan kasa take sa makanta ne wanda zai zama mata kamar kasuwa daga bayan nashal kiyama Allah kyauta eh silmalu tufa ne tufa ne zai sa mata qatara shi ne kamar dalma رواه مسلم والبيهقي من حديث ابي بكر ابي مالك للاشعري نبي اثنتان في الناس هما بهم كفر abubuwa guda biyu a cikin mutane wannan butulce ma ubangiji ne atba'an fi nasab wato zungur nasaban mutane wannan ya hato alal mayyiti da kuma wato kwakwazo yayin da wato dan adam ya rasu kwakwazo da ihu yayin da dan adam ya mutu a dinga ihu ana cewa wayyo wayyo wayyo ita wayyo wayyo to wannan wani haramun ne an jama'a hadisi da rawahu muslim rawahu muslim wa al-bayhaqi wa ghayruhu min hadith abi hurairah law shi lamma mata ibrahim ibn rasulillah law ne ibrahim dan maza Allah ya rasu saha usama bin zaid sai usama bin dan zaid ya karaji fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa hadha minni yace to wannan dai baya tare da ni wato wannan ba daga wajena ne ba wannan ba yana magana Usama bin Zaid ya zama abin ashe kaga manzon aka ce laisa laisa minni ba yana magana kafirci ba a dan yin bara'a sa da wannan aikin da aka yi wa laysa li sa'ihin haqqun shi mai wannan mai wannan kwakwa zan ba shi wani haƙƙi ne ne wannan aikin nasa alqalbu yahzan zuciya za ta yi bakin ciki wala ainu tadma idaniwa idaniya za ta zubda ruwa za ta zubda hawaye wala yugu wala yughdabu rabb amma ubangiji ba a kusa shi da hanyar wannan ihu da ake yi رواه ابن حبان والحاكم عن ابي هريره بسند حسن قال يشهد الاسناد كيكاوى ولفظ ابن حبان ليس لسارق حظ wato shi babu babu wani rabo ga wanda yake hakun a can yana nufin alhab babu wani rabo ga wanda yake yake kwakwazo yake ihu sai ta shi umma hadisin umma atiya ba za a fusata ubangiji saboda kawai ya karɓi rayuwar wani ba a gane? إحياء سنة وإخواد البدعة لا الشيخ أحمد بن فودي نظمت أشياء qala ba'dul ulama wasu daga cikin sashen malamai sun ce alwaswasatu yana magana kan bidoya babin ababun alula yace alwaswasatu waswasi bid'atun bid'a ce mutum ya dinga waswasi a ibada asluha asalinta jahalin bi sunna jahilci ne mai sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bai san sunna bane wanda san addini ba ga yana yin waswasi ba dai ya san da abin da zai yi ba zai iya yewayewa da abin da ubangiji ke in ya ga dama ba zai kama shi da kusuri ba aw khablun fil aqli ko kuma wani alama ne na tawaya na hankali ina khablun fil aqli kuma wannan kamar da na faɗa muku in yi yawa wasu wasu in ce yawa ta kan kawo ta taɓa kwalwa ne a tuhuma ce da rashin hankali wa qala ba'd al hukamani wasu daga cikin malamai masu hikima sun ce inna shaytana shaytan ya ce ibn adam ya kalli dan adam min qibla al ma'asi ta hanyar ya saba Allah ci da kai saba Allah ya dinga zayyana masa yana kira kawata masa fa in imtana'a in ya ki saban Allah atahu min jihatin nasiha sai ya zo mishi ta bangaren nasiha ne sadrijahu saboda ya mushi go shigo ba zurfi fala ya zalu bihi ba zai guce da wannan mutumin ba ta ya yahu fi bid'a har sai ya funkuda shi wa bid'a ai kaza da kake kana san Allah to me ne fin kaza in kai ba san Allah bane sai ya kashe bid'a fa idan tana alaihi in ya ƙi yin bid'a amarahu bit taharruji wa tashdidi sai ya umarce shi da wato kuntatawa lamarin addini yana ganin abin in yayi kamar ya kasa bai kai ba shi taharruj wa tashdid da kuma da kuma zurfafawa a lamarin addini yana ganin shi abin da yayi kamar bai kai ya kawo ba ai bari ya dan kakara shi tashdidi shi sai ce kamar ya ce a taharraj ina jin ina jin wani kaikayin kaza da nayi dan haka bari in sake bari in kaza har ya matsanta ma kansa li yuharrima halal har ya je saboda ya halalta halal aw yuhilla harama ko ya haramta halal aw yuhilla harama ko ya halalta haram fa in imtana in ya ki wannan shi ma fa in ta in imtana alaihi atahu min qibal al wudu sai ya zo masa bangaren alwala ayu shakkikuku haka ne na karanta sai shakkikuku sai ya dinga kawo mishi shakka fi wudu'i a alwalansa wa salati da sallansa wa siyami da azuminsa hatta ya aqida bi hawahu amran har sai wato ya kulla wani al'amari da san zuciyarsa yudhillu bihi wanda zai batar da shi in ya dace da san zuciyar shi wannan da yake alwalan shi kenan sai ya batar da shi a anis sabili daga tabarki wai dawal ilma sai ya bar ilimi aiki da ilimi kuma to haka shi shi dan ke ma dan adam in ya in ya in ya ki ta wannan sai ya zama sa wannan ya ki ta wannan ya zama sa wannan in duk da malamai kudin mutanen Allah sai ya kawo muku asara tsakanin juna kuma in duk wani ɗaliban ilimi sai ya kawo muku ya kawo muku gaba da ikhlasi ya ka rika yi dan ya zama dukkan na babu kaman ka babu wani mai girma sai kai Allah ya kyauta fa idza qadara minhu ala shay'in min dhalika in ya samu dama akan ɗaya daga cikin abubuwan da aka ambata khalla bainahu wa bainal ibadati wa zuhdi wa qiyam al-layl a fa idza qadara minhu idan shi bawa ya ya samu iko akan shaytan a ɗaya daga cikin abubuwan nan Allah bainahu wa bainal ibada sai ya zama ya shiga tsakaninsa da ibada kuma wa zuhudi da zuhudu gudun duniya wa qiyamul layl wa qiyamul layl sai ana shi ibada wa sadaqati da kuma sadaka wa kullu a'mal bir da kuma dukkan aikace aikace na gargadu yawa da cikin albai ilimi ai da an shiga da zai shi da bi musa wannan sai dan ganin kamar yin waɗannan abubuwa kamar ko sadaka ake bayar wa sallaci sai ga a ni ban da ni ni fa ni fa dalibi ilimi ne fa ni ban da ni in kana yi ne ban da kai wato kana muka sai littafi wannan da ba ta ba wa shikin kuma kai din murgo wai kai ba halal wai kai ba musahabi ne kai ma kai sadakan nan ba ba za ka sadaka ba kai ma sai ka bayar kai ba in ba ka da shi shikenan ko kuma ya zama ba mai taimakon ka kai eh ba an ba ka da shi shikenan wa yukhaffifu zalika alaihi sai ya dinka nuna masa wani abu ayyana sauki al'amari warba ma kaya da wuce tsarin minal marada wataƙila a samu wani shaidan daga cikin wato kangarin shaidanu su ya zai mishi makirci ya zai mishi makirci a ta wannan fuska fa ya qulu lahu iblis sai iblis ya mishi da'ahu a kyale shi la tasdahu amma yurid karka karka wato karka katange shi daga abin da yake so wani shaidan ya yana son ya hana shi abin da yake yi din yace tare shi fa inna ma bi amri ya'malu ai da umarni na yake yake wannan aikin wannan aikin da yake yi na kin yin ibada da zuhudi da qiyamul layli wannan duk da umarni na yake ba ga na mushi kaza na mushi kaza ba dan dan haka karka lokaci zaka mushi wani marketing wanda ya wuce wannan wannan shi ne iya abin da kai samu da kashi kuma yana yi an fahimci maganan ko eh yace wa rubama ana iya samu ya zama kai da wuce tsanin al marada ya zama akwai wani shedan da zai zo yana nema ya mushi makida ya mushi makirci auka ya auka da shi a cikin a cikin wani laifi sai ya kula ko iblis iblis shugaban sai ce masa da hu talisi la tasudda huwa amma yurid karka katange shi ga barin abin da yake so ilma ka raba shi da wancan ibadi duka da duk ka rasa yana da ya zaka da shi fa inna ma bi amri ya'malu ai wannan abin da yake ma shi ma da umarnin da wani ba shi ya ci gaba saboda wato ya raba shi da kuma wasu abubuwa na wasu alfaba'il sauran abubuwan iblis ya fahimci cewa ba za a iya raba sai da shi wasu da shi ba shi ko shaɗan ya zo wani shaɗan ya na ya zo yana san lalle sai ya haɗa shi da wannan shakkiyancin to shi ma iblis ya mai kyale shi kar ka tsaya ka ce za ka canje shi daga aikin aikin da da yake ba shi wancan fada'in ai ba yi shi ma wannan mun samu rubuta wannan fuska Allah kyauta wa min dalika al-wala fi mas'al udnayn to kun duba shi ba komai lokacin ya tafi ko sai a shifa الشفاء بتعريف حقوق المصطفى na alƙali iyal muna ce abuwa kalamta shi kalamta shi القسم الثالث ko ba ba shi baka zo da littafin ba dawon ba ta ba laifi القسم الثالث kuma nan ne ba so ba laifi shi nan inda ne alamar ce القسم الثالث اسمي na uku kuma فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم أتكين أبن ديك بازي يوم أكين من الله مستحيل لي كنن كتام زكا وكنن كتام زالة لكريا القسم الثالث kaga wannan mustahil ne a babinsa wa ma yajizu alaihi da kuma abin da yake ya halatta ga manzon Allah ya iya yi daga cikin abin da yake yake bujiro dan adam ya halatta manzon Allah ji yunwa daga cikin manzon Allah ji yunwa baka zage shi ba dan ka ce manzon Allah yayi bawali baka zage shi ba in ka ce misali ya gaji ya yi aiki ya gaji to me gajiya kuma gajiya a arabul bashariya ne wannan ya juzu alai nan ya juzu alai shar'an ya kawo shar'an a wurin ku bai kawo ba da wata nuska in ji kaushak ya ce akwai shar'an kuma ya juzu alai shar'an to amma dai kamar mun da ba kawo shar'an ba amma ya fi ba a saki haka amma ya juzu alai shar'an wa wa adatan akwai abin da ya halitta ga matsala ne a shari'a ta abin da kuma ya halitta matsala ne kuma a bangaren al'ada wa ma yamtani da abin da ba zai yiwu ba ba ka danganta matsala shi wa yasihu min da kuma abin da ya inganta min al'umur al-bashariyya abin da ya inganta ga matsala ce matsala ya aikata daga cikin lamura wanda suke wato na dan adam ne an yi ba fa idan za a iya danganta masa wa hadha al-qismu wannan kismi din akramakan lahu ya yabe shi kamar kace akramakan lahu huwa sirrul kitabi wannan shine sirrin littafin nan duk rabuwa abin da nayi a baya shi faɗa ne wannan shine sirrin littafin shine kasan hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal babu tamarta hadhihi al abwab kuma shine lubbi haƙiƙanin yabanyan wannan babuka da na maka a baya wa ma qablahu abin da na maka faɗa maka gabanin sa wa ma qablahu lahu kal qawaid kaman ka'ida kaman kaman ginshiki ne ko shimfiɗa ko wato foundation ne kaman tushe ne ga wannan babi din wata milad kamar shimfiɗa ne wadda la'ila kuma kamar manuni ya ce alama ni wuri da hufihi akan abinda za mu kawo maka makoro maka shi a wannan babi din minan lokatil bayyana na abubuwa masu zafi za mu maka bayanin su huwa al-hakimu ala ma ba'dahu kuma shi wannan babi da na kismin na uku shi ke yin hukunci akan duk wani aure da bayan sa shi ke yin shi da al-hakim alaihi la mahkuma alaihi an fahimta wal munjizu والمنجز والمنجز وعده من غرض هذا التعريف الوعد هو wannan yana alaka da almunjiz shi abinda zamu abinda zai zo maka wannan kismin wannan kismin din shine yake yake zaka da alƙawarin da aka yi na wato manufan wannan littafi din an gane shi zai shi zai wato zai zama injazul wa'd zai zama ya zartar da alƙawarin da aka yi na abinda ka nema a ga makakin banzala to wannan shine hakikanin biyan wannan alƙawari din zai biya wani alkawari din wa inda taqassi haka taqassi ko at-taqaddi don kace wa inda taqassi li maw'idatihi a lokacin da na bibici a lokacin da aka bibici aka bi sahu aka bi aka kwalkwale aka bi wato aka bi shi sau da kafa na cika wani alkawari din wa tafassi an uhudatihi da kuma wato kubuta daga daga duk wani abu da zai jawo zargi ya zama a ce mutum alhaki a ce mutum ya ce bai cika alkawarin ba to ta a lokacin da mutum ya bibici wannan alkawari din cika wannan alkawari din ya kuma kukuta daga nauyin ko gannan wani alkawari din ya zama ya cika ya shira kusadun la'aduwin da'i da wannan ambatan wannan abin ne za a sama wato kirji na maƙiyi la'ananne zai zama wato ya ya ya ya ya ya ya ya sama wato ya shiraku ya shiraku shine wato yayin da ya kurɓa ruwa din sai zama ya tokare ya tokare shi to yayi shi ne ke cewa a lokacin da na bibici wannan abin da na cika wani alƙawarin da na maka ne na kuma kubuta daga wani alhaki na kin cika alƙawari din a lokacin da shi kuma idan aka ambaci wannan hakkin manzon Allah shi kuma wanda makiyin manzon Allah ne zai ji wani abu ya sauka shi a zuciya kun fahimci magana at-taqassi shine al-istiqsa wa tatabbu akwai wani a wani nuska ya ce at-taqabbi at-taqabbi bi ba bi ba an fahimta at-taqabbi shine wato mudil amr tamamul amr كنت وعند تقضي لموعدتي ألوك تندى نتك ولا الكوري الكوري والتفصي أي والتخلص كده عن عقدته نقوم كؤتا daga algalla da alhakin abin da aka samun a kafaɗa cewa sai na yi yayin da ne haka ɗin ya shiraku sadrul aduwin la'in zuciyan wato maki mazan Allah la'anan ne zai ji ya tokare zai ji ya ji takaici in ka kawo a taƙabbi kenan in ka kawo a tafassi kuma a tatabbu a lokacin da na bibici wannan alkawari da na yi maka na wani in cika maka shi a lokacin ne in na faɗa sai da na faɗa hakin maza Allah ne wanda yake ba wasu yi maza Allah ba kuma zai ji ya takaici zai ji wani abu ya takure shi a zuciya an fahimci ibara sosai wa yushriqu qalbul mu'mini bil yaqin ko a lokacin ne idan aka ambaci waɗannan abubuwa aka bibice su a lokacin ne shi kuma wato zuciyar mumini shi kuma zai haske zai haskaka zai ya samu yaji saka yau yace shariqa yashriqu bi kasr ar-ra'i fil madi wa fathiha fil mudari yashriqa yashraqu yani anna al-insan qad yashriqu bil ma'i al-'azb ay yamut bi sabab shurbihi zai zai mutu saboda shan da yayi ya tokare ya tokare shi wa tamlau anwaruhu wato hasakensa hasace na wannan babi ko na wato hakin manzo Allah za ta cika jawani hasadrihi sasannin zuciyar shi mumini din zai ji ya ƙara jin wani shauƙi na maza Allah sallallahu alaihi da an faɗa mushi wanda yake masoyin sa ne wa yaqdiru al-aqil nabiyya a lokacin kuma mai hankali zai ƙara girmama mazan Allah haka qadarihi cancanta girmama shi wa tahraru kalamu fihi fi babaini tahririn bayani magana fayyace magana a wannan babi a wannan a wannan a wannan wato wannan kisimi din zai zo ne a babi guda biyu al-babul awwal babin farko sai ma yaktasu bil umuri diniya zamu magana ne akan abin da yake banci lamarin addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yatasabbatu bihi al-qawl fil isma annabi zamu magana akan tsaro da Allah ta'ala ya bashi zai haka zai tabbata ne ta hanyar magana akan al-isma isma na manzon Allah isma shine tsaro da Allah ta'ala ya bashi tsaro daga laifi tsaro daga shirka tsaro daga kuma mutuwa da wani laifi da Allah ta'ala baya so wa fi sitatu ashara fasla a ciki akwai fasali 16 da ne maka الباب الثاني باب نبي في أحواله الدنيوية أحال ماذا ألا دي لمرة سيديك نشغل الدنيا سا وما يجوز قروه عليه دا أبن ديك يا هل تأسامه ماذا لا يا بجرو مسا من الأعراض البشرية أنا أبن ديك بجرو مسا أدب وفيه تسعة فصول أتكي أكوي فصلي فصلي دا لما كشيب دا تارا وأنا معلمة دا سكي شغال سكي تعديدي سكي أبن دا أخذاني شيني فصلي تقوى سيد هذا مقدمة شيني لما تارا أما تقوى سيد القسم الرابع سي قسم له لكما في تصرف وجوه الاحكام yanda wato fuskokin hukunce hukunce yadda ake sarrafa su hukunce hukunce yadda wato zai sarrafu alamar talakasa akan wanda wato ya ya wato kushe maza Allah sallallahu alaihi wasallam me hukuncin sa shine tasarruful ahkami alaihi inda hukuncin musulunci zai zartu akan sa zai sarrafu akan sa akan wanda ya kushe maza Allah aw sababa ko ya bace shi ya zage shi wa yanqasimu al-kalamu fihi fi babayni shi ma nayi maka magana magana ya kaso ta kaso zuwa ga babi guda biyu al-babu al-awwal babi na farko fi bayani ma huwa fi haqqihi sabbun a cikin abin da zan maka bayani abin da yake a babin haƙƙin maza Allah zagi ne wannan in ka faɗa maza Allah wa naqsu ko kuma tawaya ne min ta'aridin akan wani jirwaye da wani zai yi amma kuma hakika yi zagi maza Allah yayi a wani su kuma karar ma ya fi zai maza Allah ɗin akwai asabbul kina'i akwai asabbul sarif asabbul sarif ya zagi karara nassi zagi yayi gashi karara an san zagi yayi akwai asabbul kina'i wanda wanda sai da ya sayi to alkina'i kuma akwai alkina'i wanda yake alwadih albayyin alladhi yunazzalu manzil sarif wanda ke a karara yake za a saukar da shi matauki na karara akai akwai wanda kuma ba karara ba akwai wanda kuma ba karara ba akwai wanda shi ba karara yake ba saboda haka in ba karara yake ba sai an ji an ji an ji an duba an ji an duba bayanin na sai an tambaye bayani idan kuma aka ga shi kamar misali a a a lafazin guntu kawo da da dama dai ba guntun bane lafazin guntu mu a hausan zazzagawa da kuma hausan kanawa in ka ce guntu kaga kusa zagi kai amma in ka tabo wajen wajen sakwata ba ba lalai zama guntu na zagi ba guntu gajere ko wani abu to kaga ana abin nan so haka zalika na tsammanin kamar kabirawa ne suna iya maka kai kai dai wani wani kaskataccen Allah ne a ba ku a wajen mai zagi kai a bai ya kace maka kaskataccen Allah ba abin da yake magana kai dai mabukacin Allah ne miskini abin da yake magana ke nan to haka kaje kaskataccen Allah ne kaga su ba suna magana wai wanda ba shi da mutunci tsakanin shi da Allah ba to za ga ko ina akwai wannan to to an a irin wannan ne mutum yayi sai dai a gaya a gaya wuce to maza Allah ka rinka kyautata labar sun kai ba in an yayi bayani shi kenan sai a ce to idan ya ya tsinci kashi ne a wani yanayin da ba za su fahimci wannan yaran ba sai ya gyara yaran sa in kuma haka su a wajen suke faɗi to ba za a maza mushi a ce wajen sai ya bar wannan yaran nasu ba ba yare ne ba yare ne ai wa fi ashatu fasula a cikin akwai fasali guda goma haka yace fasali guda goma wataƙila alkalin ya shi sai da ya fara kawo waɗannan abubuwan sannan ya fara rubutun to amma daga baya ko kuma daga baya baya yi rubutun daga baya sai ya takari ta akhiri bi zai iya faruwa wannan fasali guda goma da ya faɗa amma guda takwas ya tare da muqaddima tara bai kai goma ba albabu tsani ai za ku da rubutawa ne in ba ka ba kuma ruwa kwantar ku ya laku idan na ce aja ta fasul na ce maka tamaniya ma al muqaddima shikenan sai ko sai ko abin nan can da naji ne ce fi ofisi sa'atu fasulin yake tamaniya ma'al muqaddima saboda ku bayani haka ake yi albabu talibabi na biyu fi hukumi shani'i hukuncin wanda yake aibatan manzon Allah yake aibata manzon Allah wa mu'udhihi da wanda yake cutar da shi wa muntaqisihi da wanda yake batan sa wa muntaqisihi wa hukumati da kuma hukumansa wa dhikri sitabati da kuma ambatan tu an san tuban sa ana karban tuban sa ko ba a karban tuba a ciki akwai fasali guda goma to anan ne ma ya sami wannan asali fasali hudu yayi ta da mukaddima biyar amma ya fada goma amma ina ganin kamar ta gari ta akhiri aka yi kamar wannan asali fusul din na babu sama na babu na wato khitam ne na sama can domin sai ya ce khamsu fusul a gaba amma hakika ne kuma wato guda goma ne ta da ta da mukaddima in ba in da mukaddima fusul din tara ne to da kira asali fusul din nan na babu tsani na khitam ne shi kuma khamsu fusulin na khitam din shi kuma na albabu tarihin nan ne kun fahimta kun fahimta ko yawwa da ya tofi ya aka ta fusuli a cikin yana da fasali goma amma idan ka je karba za ka taba arba'atu fusuli ma al-muqaddima biyar biyar ne tare da muqaddima amma muqaddima kan hudu fasali wa katamnahu kuma sai muka saka shi bi babin talifin da babi na uku ja'alnahu muka sanya shi takmilatan li hadhihi al-mas'ala cikamakin wannan mas'alar ce wasulatan kamar kuma wato tsani ne lilbabai da babuka guda biyu alladaini qablahu wanda suke gabanin sa fi hukumi man Allah wa rasul fi hukumi man Allah ta'ala a bayanin hukuncin wanda ya zagi Allah ta'ala wa rasulahu da manzanin sa wa malaikatu da malaikun sa wa kutubahu da littafan sa wa alan nabi wa sahbahu kuma ya zagi wato iyalan annabi da kuma sahabban sa wa tusira al-kalamu fihi fi khamsati fusulih bayani an ce an takaice shi a cikin wato fasali guda biyar amma fasali ne guda tara tare da mukaddima guda goma wa bi tamamiya da cika wannan bayanin da zan yi kuma yan taji sul kitab littafin zai zama ya cika an cika ya cika an cika alkawari shine yan taji sul kitab ya zama ai nufiza an zartar da shi wala timbul aqsam wal abwab raban da na maka da kuma babuka da na maka zai zama sun cika wala luhu zai bayyana shine yabharu ya luhu ay yabharu fi ghuratil imani agoshin imani lum'atun munira wata lum'a wani haske ne mai haskakawa wata lum'a wani alama haka agoshi agoshin imani mai haske wannan kaga balaga yake yi wa fi taji tarabi a cikin kan sarki na wato attarajum wato babuka babuka da na kawo maka durratun khatira akwai wasu gwalagwalai masu hadari masu daraja to zai hukula labisin wanda za ta kwaranye maka duk wani rudani wa tuwaddihu kulla tahminin wanda za ta bayyana maka da duk wani abin da ke shashi da ake yi wa hadisin da kuma wato kila wa kala wa tashfi sudura qaumi mu'minin kuma zai a samu za ta warkar da zukatan duk wani mutane mu'minai za ta wa tashfi sudura qaumi mu'minin za ta kuma warkar da zukatan mutane mu'minai wa tasdaqu bil haqqi za kuma ta wato bayyanar da gaskiya ko za ta keto da gaskiyanta wato uribu anil jahili ko za ta zama tana ta faɗa gaskiya za ta bijire duk wani jahilcin jahilai wautan wautan masu wauta wa billahi ta'ala as-sa'inu da ubangiji ne kadai nake neman taimako la ilaha siwa ba musa da gaskiya sai shi wannan ne kuma malam ya kawo karshen karshen wannan abin da ya faɗa mana babuka idan muka zo sati mai zuwa kuma sai mu shiga cikin karatu kai alƙali kenan zai fi ce na'am na'am mm eh shafi da ne sai albabu tsari wa fihi tis'atu fusul ثمانية فصول مع المقدمة في القسم الرابع باب الأول انسى وفيه عشرة فصول ممكن ثمانية فصول مع المقدمة sai kuma a babu tsani can ya ce wa fi asha ta fasulin muka ce arba ta fasulin ne ma'al muqaddima na tsammanin kamar ya ta samu ta karimi ta khairi ne a wajen kali wannan wannan inda yake cewa fi hukumi shani'ihi albabu tsani na kishimin rabi fi hukumi shani'ihi hukuncin wanda ya aibata manzon Allah wa mu'ubihi da wanda ya ya cutar da shi wa muntaqisi da kuma wanda ya kwace shi ya tauye masa hakinsa wa hukumati da kuma hukumansa wa zikirin sitabati da kuma ambatan ambatan wato karban tubansa wa salati alaihi da kuma sallah da ra'ayi mai shi wanda ya kwace manzo Allah din ya ra'ayi sallah za mu sallah ko ra'ayi ba wa wairasati da kuma gadansa za a ci gadansa ko ba a ci ba an gane yawwa wa fihi ashatu fusul a ciki akwai fasali guda goma muka ce a cikin wannan fasali arba'atu fusul ne ma'al muqaddima fasali ne guda hudu tare da muqaddima fasali ne guda hudu tare da muqaddima ba ba fasali goma kamar yadda ya faɗa ba to sai ash-shama'il muna hadisi na bakwai mun fara karantawa bari mun kara kanta bakin sai mu sai mu ci gaba الترمذي كتب حدثنا احمد ابن عبد الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمه والمعنى واحد قال حدثنا عيسى بن يونس وعن عمر بن عبد الله مولى غفره قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب آه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممضض ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبر كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعد العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مصربة شتم الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكا وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالفه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم هو حديث من يبقى لك وانا إسنادا أحمد ابن عبد ابن عبد الضبي البصري دا علي بن حجر دا أبو جعفر ابن أبي حليمة عندما لما إمام الترمذي imam tirmidhi ya hada malamansa guda uku da yake rawaito wannan hadisin daga wajen su sai ce wal ma'ana wahid ma'anar duka hadisin da suka rawaito ɗaya ne guda biyu duka amsatu ne guda ɗaya mastur ne shine ibn abi halima قال حدثنا عيسى ابن يونس شين عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي ثقاني ان عمر ابن عبد الله مولى غفرة عمر ابن عبد الله شين عمر ابن عبد الله مولى غفرة المدني مولى غفرة انا غفرة بنت رباح ور بلال بن رباح بن رباح وسوق مثلا غفرة بنت شيبة قال حدثني ابراهيم ابن محمد ابراهيم ابن محمد يا بان حديث من ولد علي بن ابي طالب daga wato a yaran jikokin Ali bin Abi Talib wanda bai riske Ali ba yace qala kana Ali kaga sai bada labarin Ali wanda ka ci isnad akwai alin tibba sai da kuma hadisi ne hasanun bi shawahidi ko wata gaba ta hadisi na hadisin yana da shaida da yake mishi yana da wato yana da wato shaida daga cikin hadisai ingantattu da suka gabata ko kuma wanda kuka san su makuma قال علي اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ya kasance idan zai wasafta manzo Allah yanda yake sai ce lan yakun bi tawil al mumaghib mumaghib afwan la ta mumaghib lam yakun bi tawil al mumaghib wato mazala ba mai tsawo ne tsawo wanda yake ya wuce iyaka ba al maghib shine al mufrid tulan asali al maghib shine da al madd wal jadb shine wato ka ja abu ka tale shi magana ba a tale ta ba magana shi tsawonsa ba tale ta ba tale wato kaga ba wanda ya wuce gona da iri wajen tsawo wala bil qasir al mutaraddid ba kuma wato gajere ne wanda gabo uwansa suka kusa da juna suka shiga cikin wasu suka shiga cikin wasu ba shi al mutaraddid al mutaraddid shine al mutadakhil mutadakhil a'dha'uhu ba'dha fi ba'd mutarasa wa taqariba wanda ke gajere zaka same shi gaba da gaba za ga wasan hadisi da juna kana nema ka bambanci tsakanin wanne ne damtsansa wanne ne ma wanne ne ma kuma san ganin hannunsa saboda ya haɗe saboda gajarta amma wanda ke da tsaura gaji kana ganin bambancin su to mazala shi ba alqasil almutaraddid ba almutaraddid a'ba wa kana rab'atan min alqawmi mutum ne wanda yake wato tsaka tsakiya a wurin mutane amma dai ya fi kusa da kace mishi mai tsawo kuma kaga wannan hadisin wannan hadisin ai da mun wuce ba irinsa wannan hadisin hadisin wannan wannan Ali bin Abi Talib da ya gabata wanda na fi ibn Jubair ibn Mut'im ya rawaita yana masa shaida cewa lam yakun nabi bil tawil wala bil qasir ai yana masa shaida shi ma wannan hadisi wannan gaban hadisi gaba ce hasan bi shawahidiha idan akwai alin kai ba walam lam yakun bil ja'd kun banci da me da me hadisi zama hasan ko kun banci yanda aka hadisi zama hasan wannan hadisin aya asali yanda yazo haka ai ai ai ba iki ne ya da rauni to tun da yana da rauni raunin sa ba mai tsanani bane kawai in kai ba'i ne wani dan tsake ne ba a sani ba to amma kuma ana da yana da shaida da hadisin Ali bin Abi Talib shine hadisin da ya gabata hadisin Mas'udi da yake rawaita daga Uthman ibn Muslim ibn Hormuz daga Nafi ibn Jubair ibn Mut'im daga Ali bin Abi Talib a baya sannan kuma yana da shaida kuma a sauran hadisan da suka zo hadisin su Al-Bara ibn Azib da sauransu wanda duka wannan yana yana da shawahid kowane bangare na hadisin za ga yana da wani shaida da yake mishi shaida sai da hadisi ne wanda ke hasanin bi shawahid ne inna ma tahassana bi wujudi shawahid lahu la bi zati isnadihi an fahimta yawwa cewa lam yakun bi tawili kuma matsala arab akan al qawmi ai wannan ya zo a hadisi da dama ko ko bai zo ba ya zo da hadisi ne hasanin bi shawahidi a wa lam yakun bil ja'd matsala gashin sa ba ba ba da ne ba haka ya zama alja'ad al-qabd gaba gaba din da ya zama yayi yana da yana da tau yana da kau wannan kaushi yanda har ya zama yayi kuda kuda ba haka gashi magana yake ba wala bi sabiq amma kuma ba sili sili ne yanda yake yana da santsin da duk abu da aka ta ko tudu aka zai kwance ba in aka sa wani abu wani abu zai zama ya zami irin gashi annabi Isa amma shi yana baina baina kana ja'ala rajulan shi mutum ne gashin sa yana da tsawo ba yankacce ba ba alqabdu ba amma kuma ja'adan yana da kuma dan wato wannan ɗinsa yana da dan me yake da suna kaurinsa yana da kauri bai san cancan ba yanda in an ki zai dan tsaya in an sa wani abu zai dan tsaya an fahimta irin gashin annabi ya dan kama da gashin annabi Isa annabi Musa amma gashin annabi Isa shi gashin sa gashi ne sabir sosai yadda gashin magana wani lokaci shi ma ya kan bukace sa wani abin da zai dan rike mashi gashin eh saboda haka ya dan fi kusanci da asabin din akan kuma alja'ad juhulan sa ta fuskan kawai in ka kwatanta da sauran asalin masu masu masu asabi din za ka sa za ka same shi shi gashi so yana iya yana iya wato a sa wani abu ya tsaya lam lam yakun bil mufaham al mufaham a yare shi ne abbakam abbakam shi ne wanda yake wato babba katu haka ko kuma amma kuma kalma ce ba ta biddi aka ce al-mutahhar kuma ana nufin al-nahif siriri to malamai suka sabani wajen fasara anan al-mutahhar sai ya zama a suka ce anan mazala ba laisa mumtan li ul ahmad mazala ba mutum ne mai jiki ba idan laisa saminan ba mutum ne mai jiki ba wasu suka fasara cewa ai laisa nahifan ba mutum ne siriri ba kun ga saboda kalmar za ta biddi ce wasu ka ce a'a ba mutum ne wanda yake almuqaham wanda yake wato fuskansa ta zan ta cika da tsoka ba ta cika da tsoka ta akwai ta yana muni akwai ta cika da tsoka yanda babu kyan gani to ba haka ba haka fuskar magana take ba shine alwajhu laysa bi bil muntafikh lahman wa wa imtila'an to wannan kuma gaskiya fi wannan fasanta ni ta kwanta saboda mukazzam bai zo a baya al mukazzam shi shi kuma shine wato wato akasi shi ne wanda yake da almuwajjan wanda yake da tayar muni to ana wanda yake almukakam shi ne wanda yake da wanda yake tayar muni kaga babu babu tsoka kenan mufaham kuma shi ne wanda yake so sa cika kaga ya fi dacewa ta fuskar siyaki an gane to haka laisa bil mufaham ba fuskar ba wata cika ne fal da tsoka ba ya zama duk ba san gari ta ko ina bulluko wala bil mukalfan ba kuma ko ina ya shanye ba ya zama kamar ba a ganin ba a ganin komai sai kan zuwa ba dauka sai shi gashin maza shi mazala bai zama muwajjan ba muwajjan shine bu wajan wanda za ga akwai alamar tare mun sai a fuskar sa bal kana masnun ji malamai bal kana masnunan fuskar sa fuska ne wanda yake a yake da hanta tana da tsawo kuma wato tana da tsawo fuskar sa wa wa kana fi wajhi tadwirun a cikin gashin a cikin fuskarsa akwai wato round space ne akwai zagaye wato round space ne wanda yake fuskarsa ya yi kamar cycle amma tadwirin da ake magana ba tadwiri wanda yake in ka gashi zaka ce wai ka zaka shi ayarin wanda suke round face ba fuskarsa yana da tsawo amma kuma da tsawo mai yawa yanda za ta hana ta zama round ba to baina baina ubangiji ya aje mushi yanda dai ko ga ko duk jikinsa manzo an bashi baina baina shi bai tsawo sosai ba da a ce kai kawai na kai lambar tsawon fuska ya yi yawa kuma bai zama round face ba ya zama kawai ya taniki a waje daya ya zama ya dan ya dan yi round din amma kuma sai ya zama ya tsawo fuska ta ta tsawo abu ya bu mutum ne mai fari a cikin larabawa in suka ce mutum fari shine wanda yake farin shi da suka ce mushrab abu ya bu mushrab wato wanda yake mushrab bil humra a cikin su galibin yana kalmar launin laraba iri uku ne ko wanda za ka same su sumur ne wanda galibin launin su kenan za ka same su masu rawan kasa ne ba fari ne fata irin turawa ba ko mutanen iraq haka ko mutanen turkawa fari ne waɗannan su fari ne to magana su laraba ba irin wannan ba ne annabi isa shi ma kuma kusan kalansu ne kusan yahudawa gida-gida ne sun yi auratayya da yawa to kuma a cikin larabawa kuma akwai wanda kuma suke ruwan kasan nasu ya zama ya cire sosai ruwan kasa brown in ya cire ya yi dubu yake yi ko yanzu wanda yake yan libya da yan ina in suka tsufa da yawa za su zama sun yi dubu a yi inda batu ne za ga yari haska su to in ya cire sai zama sun fi kusan ba da bakaki da haka a cikin larabawa akwai bakaki a cikin larabawa akwai bakaki wannan haka yake sai dai kaka iya maganarsa da gashi da waye da sauransu da haka in ka ga balarabe baki wannan ana samun balarabe baki a ciki kuma akwai wanda kuma su kuma a cikin su uku su farare ne sun fi kusa da fari to shi kuma mazalla a cikin su kuma shi ya fi kusa da fari sai dai kuma faransa mushrab ne mushrab ne bil humra ya dauko wannan jadin nasu da jan kasan ya hada da shi bai zama fari fat kamar turawa haka can ba an fahimta ko yawwa shine mushram bi humra saboda haka dai ya dauki ya dauko ya yi gadon jikin larabawa amma kuma ubangiji ya mushi daɗi daga cikin falalansa akwai daga cikin su zaka same su su farare kamar aisha ta mafara ce ai sosai adadul ainaini mutum ne wanda wato idanuwarsa shi bakin idan baki ne baki su duk haka ubangiji ya gadan haka su kuma turawa za ka samu wasu wasu idanuwarsu bulu bulu haka ana samun haka wasu za ka same su kuma da ba bulu ba ba baki ba wani wani kala ne haka wani kuma za ka same shi kuma eh eh akwai wani abu ya dai wani buran buran haka to amma shi shi maza Allah adadul aini ne shi wato sharir sawadul ainaini ahdabul ashfari manzon Allah jiransa yana da jira yana da jira sosai jiransa jiransa wato bai dai haɗe ba a wanda za ga wai wai tsammani ke wai jiran nasa wai haɗe waye ba ki ba haɗe waye ba akwai akwai akwai tsagin tsagi da ya raba amma dai in ka gashi za gane mutum ne mai jira wannan kuma mutum ya kalli larabawa zai ga zai ga yadda suke da jira suna da jira su dalilul mashashi wal katadi al mashash shine duk wani duk wata magama shine wanda abinda aka faɗa can baya zakhmul karadis ta al kurdus to al mashash shine duk wata magama ru'usu al a'zam duk wani wato saman kasusuwa kamar wato magaman gaba kamar wani ciya to wannan sune wato al mashash to mazala ko ina aka samu wannan wurin zaka same zaka sami magaman gabansa magama ce wacce take tana da akwai nama akwai tsoka wurin tana da cika shine dalilin mashashi an fahimta wal katadi al katad shine kuma wato wajen hagarkarin hagarkarin kafada al katad al kahin to kuma wajen hagarkarin kafada da manzo Allah ba shi ba za a samu kuma waje ne wanda yake da yalwan nama a wurin saboda haka wannan yana wato cikan manzo Allah ba'id ma bainal manki bayni ne shi ma wannan gaban gaba ce wacce take hadisai suna suna da yana da shawahi a wajen yana da shawahi wajen ba'id ma badal banki bayni bakamul karadisa da sauransu kaga suna masa shaida an fahimta ajrat maza Allah ba mutum ne bugudun da gashi ko ina ba ajrat ne shi wato ajrat allazi ta wato laisa bi ash'ar ash'ar shine mai gashi ajrat shine wanda yake ya ba shi da gashi a ko ina amma bu masu ba amma yana da gashin gashin kirji saka ba ko ina ne a jikin magana da gashi ba amma ko ina a jikin sa gashi ne to shi ba haka magana yake ba shi ajrad ne ba ash'ar ba ba ko ina ne da gashi ba amma dai yana da gashin gashin wannan gashin kirji wanda ya sa kirjin nasa kuma yi kyau shafnul kaffaini bu masu ba kaga wannan shi ma yana da shawahid shafnul kaffaini wal qadamaini mutum ne mai karfin tafin hannu mai kuma ƙarfin ƙafafuwa shafin shi ne alghalibul qawi muka ce nan ba yana nuni zuwa ga wajen kore taushin tafin hannunsa ba abin da yake nunawa shine magana ba wai da ya shiga dutse kuma sai fatan sa ta sabule ba irin saboda shi ajebo ne ba magana bai rayuwar ajebo ba kida bai rayuwar jin daɗi haka ba shi yakan shiga shi wasu kuku ya fita kuma bai ji ciwo ba shi shafin kafain wal qadamai ne shi ma wannan kuma yana da shaida ai idan masha'ira tafiya ta kalla ai wato masha da kowa yayi yakan tunkuda shi ta kalla a shine wancan ne da muka faɗa cewa ta kaffa'a wani ma'anar su daya ka anna ma yan haqqu fi sababin kai ka ce yana fadowa ne daga waje mai tudu shi ma wannan kuma yana da shaida wai zai tafata in magana in zai juya in tafata ma'an sai ya juya baki daya magana bai cika haka ba shi haka bai cika wa juyawa da kansa haka ba sai in zai juya zai juya baki daya to wannan ne ma wataƙila sai mun sake bincikawa mu ga yana shida ko bai da shida shi wannan saboda wannan hadisin ne a tafarda bihi Ibrahim ibn Muhammad ala a fi ma yabhar amma sai mu duba mu gani amma ne da yawa daga cikin wato ma'abota kadan yanayin manzon Allah suna faɗan cewa wannan shine yanayin sa magana saboda ladabin sa in zai maka magana sai dai juya maka ya kalla sosai amma ba ba haka yana layyu da ra'si yana karka yana karya kansa haka bai cika ba ma bai na katifai khatamun nubuwa tsakanin tsakanin wato kafadinsa akwai wani alama wata ake khatamun annabta ce wannan shi ma yana da shaida a cikin hadisin Abu wannan Salman al-Farisi hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi da sanadi Hasan imam hadisan imam Muhammad shi da wani sa sun fitar da shi shi ma ya shida wa huwa khatamun nabiyina kuma shi ne cikamakin annabawa ajwadun nas sadran manzo Allah shi yafi kowa wato baiwa da fadin kirji magana da fadin kirji wa asdaqun nas latana kuma shi yafi kowa gaskiyan harshe wa alyanuhum adikatan kuma shi yafi kowa laushin dabi'a wa akramuhum ishana kuma shi yafi kowa wato girma wajen zamantakewa ya fi kowa karamci wajen zamantakewa in ka zauna shi zaka samu zaka samu ka zauna da kari barra'ahu duk wanda ya gama Allah badihatan a lokacin ya fara ganin sa habahu sai kwarjinin sa ya kama shi kasa kallon sa haka manzo Allah yake wala cikin malamai ma akwai masu irin wannan in ka ga in ya zai zo sai ka ji kadin ya dame ka amma wa man khalafahu amma yayin da ka koma kana huda da shi kuma wa man khalafahu ma'rifatan duk wanda ya huda da shi saboda ya san shi ahaba kuma da dina san shi zai ji yana son sa ya ƙulu na aituhu shi ma wannan yana da shawahi daga ya ƙulu na aituhu me siffata shi yana cewa lam ara qablahu ni ban ga gabanin sa ba wala ba'da ko bayan sa mithlahu irin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma kaga shaida ne domin la aitu wa zai ina magana Ali ibn Abi Talib shine shi ma atin da ya faɗa cewa lam ara qablahu wala ba'da mithlahu قال أبو عيسى أبو عيسى يتشي شيني الترمذي سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين قال نادي محمد بن الحسين ياتي سمعت الأصمعي أصمعي عبد الملك ابن ابن قري yana cewa ya ƙulu fi tafsiri sifatin nabi wajen bada wajen fassara wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mumarrid shine az-zahibu qula wanda ya wuce gwa da iri wajen tsawo shine al-mumarrid qala yace wa sami'tu arabiyyan yaqulu fi kalamihi naji ko bashi adam a bashi sanda ai ya kai har ayar shi ta fasara ne dai al'asma'i yake yi amma da fasaran masu nauyin ne dai ai amma dai mu bashi ba da shi a bashi ba laifi روضة العقلاء روضة العقلاء لابن حبان البستي نعم نعم مجهول لمستور ليه ba a ka adalcinsa ba to amma dai watakila wannan baya sa dan ba za a sa hadisinsa ba sai a je a duba a gani idan ya zama an yi ruwaya da yawa a wajensa ko kuma ya zama mun samu wani malami ya faɗa cewa hadisin da yake ruwaitowa yana da nuska ce mai kyau shi ke nawa sai a karɓi hadisinsa so kuma ban yi taƙiƙin halinsa baki ɗaya ba amma dai lalle wasu daga malamai sun ce mastur ne majhul adala kenan da wasu kuma su abbabbi da su ali bin hajar duka wannan babu laifi za mu tashi shafi na ya kuyi mu dawo mu dawo inda abu hatim ya faɗa shafi tare tara قال أبو حاتم قال أبو حاتم رضي الله عنه رضي الله عنه هكذا سقف أنا أنا أخوه وما أنا أخوه كيف أنا إلا أولي وأنا أنفع أباب أداء باب ليبي a ce wane ya ce na amince rabi Allahu anka Allah ya dada kai wani addu'a kake masa yayi amma ba ba da san hana shi a matsayin ya zama take ko yaushe inda an mai da shi ya zama take ne ga sahabbai amma idan an yi fada babu laifi a ce Malik ibn Anas a ce rabi Allahu anhu wa arbahu yayi an gane ko isna'ul mar'i umrahu mutum ya kara da rayuwarsa bi kafatul asfari da yawan tafiye-tafiye wa mubanatul ahl da kuma wato barin iyalansa wani awqan da barin garin su fi talabul ilmi wajen neman ilimi nuna al'amal bi a baki aiki da ilimin wal hifz lahu kuma ya kiyaye ilimin laysa min shamil uqala wannan baya daga cikin dabi'a na masu hankali wala min zil alibai kuma baya cikin sifa ta masu wayau wa inna min ajrad ma yasta'inu bihi al mar'u min ajr ay min akhlas mafi tsantsan abin da mutum zai nemi taimako da shi alal himbi wajen kiyaye ilimi الطبع الجيد ya zama yana da ɗabi'a mai kyau akan ilimi الطبع الجيد shine kaman positive attitude kaman ladabi yana da ladabi na ilimi da ma alhimma tare da himma wacce na bil ma'asi tare da kuma wato kaurace ma saban Allah kaurace ma saban Allah yana da yana da wato yana da wato tasiri karin gaske wajen ka samu nasara a wajen da'awanka kuma ka samu nasara a ilimin ka in ba haka ba sai ilimin sai ilimin naka zama ba ilimi bai zama ma'lumat ya zama information kake da shi baka da ilimi kaman shi da wa shadni abdul aziz ibn sulaiman al-abrush قالت نعم عون الفتى الطلوب لعلم او لبعض العقول صحه طبع فاذا الطبع فاته بطل فاته بطل العلم وصار العداء في غير نفعه. اخويا قلت الحموي اتي معجم انسان. شياكا وانا واقع تتي نعم عون الفتى اذا طلب العلم. او لبعض العقول او رام الاداب. شياكا فداتي او لبعض العقول تتي او رام الاداب صحه طبعه. فاذا الطبع فاته بطل العلم أود الحمو يجي بطل السعي بطل السعي وصار العناء في غير نفع yace ni'ma ni'ma aunul fata ma dalla da abin da zai zamo abin da zai zamo kaman taimako ne ga ga sadaukin yaro aqalubi haka kamata ya zama aqalubi ni'ima aunil fatat qalu akwai ba sifa ce ta alfata ba ko mu gani ba an sifa ce ta alfata ko ya ce aqalubu ilmi ko kun gane wurin wurin fasara mana ko gani ni'ima aunil fata ma dalla da abin da zai zamo zai taimaki sadaukin yaro wajen kiyaye iliminsa wannan fatan wannan sarakin yaron da cikin siffansa affanubi li ilmin mai yawan neman ilimi kaga wannan siffa ce ta alfata ai ni'ma aunu qalubi li ilmin an fahimta ko aule ba'd al uquli ko kuma yake neman wato sashin cikan hankalinsa yana neman me zai yi ya tsara sawa ya zama ladabi na cikan hankalinsa sihhatu tab'in shi ne yana da yana da ingantaccen ɗabi'a ingantaccen ɗabi'a ce ladabi nagartuwa da abin da hankali ko ilimi ya nuna masa an fahimci maganar ko fa ila tabu saboda bai da tabu fata idan ya zama ɗabi'a mai kyau ladabi na neman ilimi lazimtan ɗabi'a mai kyau na iliminsa ko hankali ya zama ya kuɓuce masa matsalar ilmu sai ya zama ilimin nasa ya lalace shi ma ko matsalar sa'ayu ya zama ƙoƙarinsa na neman ilimi ya lalace wa sara la'ana'u sai ya zama wannan wahalar da ya sha wajen neman ilimi fi zai naf'in ba tare da yayi ne ba tare da ba tare da wani amfani ba idan alalci za ka iya mai shi ni'ima aunan lil fasad qalubi ya zama aunan shine tamyizi ne amma kuma inda inda ya riga ya kawo ta aunul aunul fata sai ya zama kamar kamar shine zai zama kamar fa'il na shi wannan na wannan na wannan na fi'ili na ni'ima din shi kuma sihhatu tab'in shi da al-maqsus bil madhi sihhatu tab'in shi da al-maqsus bil madhi shi shi aka cebance da da wannan awun al-fata shine fa'ili at-talib wannan sifa ce na al-fata din لبعض او لبعض علم ولبعض العقول وانا كما معروف على الطلوب لعلم اي الفتى الطلوب لعلم او الطلوب لبعض العقول هم متبعين تصي يلا فسيما متبع قال حدثنا عمر بن محمد الحمداني دي ابو ابن حبان كده قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب احمد بن عبد الرحمن بن وهب صدوق ne amma dai akwai yan magana a kansa قال حدث الى روايه daga daga daga kawunsa Abdullahi ibn ibn Wahab dalibin Imam Malik da قال حدثنا عني بابا انا ba mu hadisi galibi suna tuhuma sani akan wasu ruwayoyi da yake zuwa daga Abdullahi ibn Wahab wanda daga baya wanda ba a jin wani sana faɗa to amma kuma kawunsa ne kuma sani kuma ba shi wasu ruwayoyi wanda yake banta da su sai da kuma jidda aka ya da dan kuskure a haddansa wasu da kuma da bisa cewa ya samu dan ikhtilafi a wasu lokuta qala yunus ibn yazid yunus shine yunus ibn yazid al-aili babban almajani ibn ibn shahab az-zuhri ya ce qala ibn shahab ibn wahab ne ke rawaitowa daga yunus ibn yazid ibn wahab am shine ibn wahab abdullahi ibn wahab sai ku rubuta abdullahi ibn amsa shine abdullahi ibn wahab qala yace qala yunus akwai qala nan da da za ku kaddara in ka ce qala hadathana ahmad ibn abd alrahman ibn wahab qala hadathana anni sai ka kaddara qala kai kuma ka ce qala qala yunus ibn yazid kun fahimta ko barka eh a wannan qala ai ba ta ba ta ibn wahab bace ta ibn dai yunus din amma kai za ka kaddara kai ko babu kai za ka kaddara tunda ai kai ba ka kace cewa qala yunus ba shi shi ne ke cewa shi ibn wahab ke cewa qala ka je ka kaddara in ka duka haka kamar nan in nan faɗi ce hadathana umar da zan ce sai ce qala ibn hibban ko ce qala hadathana umar ibn muhammad al-hamdani qala hadathana ahmad ibn abd الرحمن ibn wahab qala hadathana ammi sai ka ce sai ka ce ya'ni ibn wahab qala qala yunus ibn yazid ibn yazid wa huwa yunus ibn yazid al-aidi المدن نعم آه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب شي عبد الرحمن بن وهب دان uwan عبد الله بن وهب shi kuma yana da ɗa sunansa Ahmad shi kuma Ahmad yana riwaya daga amminsa dan uwan mahaifinsa Abdullahi bin Wahab yace qala ibn Shihab Muhammad ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ya ce mun ya aba Yazid ya kai baban Yazid shi ne dai yunus ibn zai al'aida la ta akudu na ilma bil mukabara karka je ka nemi ilimi ta hanyar yi ma ilimin girman kai kana nuna kai mai girma ne zaka je ka ɗibe shi da yawa kamar mashi ɗiban karamar mahaukaciya ka kana neman ilimin bil mukabara kina ka turidu an tukabira al ilma kana zan ka nuna mai ilimi cewa kai ka fi shi girma shi kuma zai nuna maka shi kuma ya fi ka shi la ta akudu na ilma bil mukabara walakin khudhu bi karmin layali wal ayami sai dai ka nemi ilimin da shuɗewar darare da kuma shuɗewar ranaku da aka ake masa kaɗan kaɗan ake ɗiban sa fa inna mal ilmu awliya ilimi kwazabo ne magangara ce hanyoyi ne fa ayyuhuma fa ayyuha akhafta akhafta fihi kowace hanya ka riƙa kace zaka bi tafarkin neman ilimin kaza ka fa'a bika sai ya gaji da kai ba za ka kai gacin sa ba saboda ilimi ka dauke shi a hankali a hankali a hankali a hankali wannan kaga yana nuna maka ibn shahab az-zuhri ba wai ya tara ba kai koyarwa yake ba a zamanin sa babu kaman sa wajen wajen sa'atul mahfubat babu kaman sa wajen hadisai ka ga to ba wai yana musu tarbiyya duk da haka da haka malami dole ne yana yi wa daliban tarbiyya shi yake ga ma dalibin sa Yunus ibn Zaid al-Aili cewa Yunus ibn Zaid al-Aili da Ma'mar bin Rashid al-Yamani da Sufyan Sufyan ibn Uyayna da shu'ab ibn abi hamza da malik ibn anas da azubaidi waɗannan su ne suka kusan suka bankara ma ba ilimin malik ilimin azhuri baki daya duk kusan ilimin azhuri yana kira ga waɗannan mutane akwai masu rauni dai wanda ba su kai su ba amma dai waɗannan su ne manya ai qada'a bika ai at'abaka wa ahlakaka shi ne qada'a bika فلك علمي انما تطلب او ان لفظ شيء من رام العلم جمله ذهب عنه جمله ناخذ الى يوم قديم فانما يطلب العلم على مر الايام آه بمر الايام والليالي وبكر الايام والليالي فلك علمي انا neman shi ne da hakuri sai kun yi hakuri kuma sai an yi da gaske ku duba ga yanda muke fama yanzu muke gani a wannan zamani abubuwa sa ta rikicewa wani wanda ka zo ka duba ga Jamilu yanzu jamilu wai duk amma da yake shi hasada ake masa ba san me za a hasada ba wa zai ce yana sai zama irin jamilu ya ce zai kanta musannan littafin ba bai taba kanta shi ba tun da Allah ya halice shi dan yanda ya fara kanta zaka mutum bai ma san shi ba ibn abi shayba yana da hanyoyi da usulubi yadda ke kawo isnadin sa su kansu ga wanda yake yawan leka littafin yana kuma da yadda ake afafi tsakanin wani da wani ya ce mitla ko na hawo ko ya haɗa tsakanin ruwayan wannan da ruwayan wani haɗa su a waje guda wanda yin barka ba zai gani a cikin wannan hanyar da yake akwai inda malamai suka tumce shi da sakaci ba yana aka ce yana da sakaci a wannan babu wanda bai taɓa kanta ba zai bai marasa ba zai gani kai ilimin hadisi ba harkar ka ba ko ba karanta asasiyar da ilimin ba ibn salah ya ce ibn sallah duk wanda ya san wani abu da zai faɗi wannan abu ganin ba al-muhaddith al-fasil na arama hurmazi ya ce al-muhaddith al-fadil rama hurmuzi ya ko rama hurmuzi yu wanda wanda suna ne irin wannan daga jika ta wannan bai dana ya fara faɗin kalmar bai ɗauka wajen lam yatalaqqa al-ilma min min min min afwah al-ulama so wannan kanga abin mamaki kuma ana masa magana kuma shi yana ganin wai hasara ma ake masa wai an ma ce ba za a karanta bane ma shi yanzu gashi ya zo shi wani mujaddidi ne mujahidi wannan alama ne na mummunan manufa ba don duk rashin tsoron Allah ka ka san ba shi wa ka zo ka ce za ka yi mutum siyasa kai baka koya ba to yayin da ka shiga abin da ka san kai ba karanta ba kawai za ka ji ne ka ka dora ba kanka ka je ka dubu ta ka duba ka abin da ka gane ka faɗa ka gane to akwai mu na manufa kuma akwai mu na manufa to duk abin da da kan muke kyauta musu zaton cewa wani matashi ne kawai bai karatu ba yana son yin da'awa shi ne yake wani abin da yanzu gaskiya ni ba na wani kyauta musu zato tun da ya zo ya shiga abin da bai sani ba tabbas ba wannan mummunan manufa ce da shi kuma ɗayan biyu in nan gaba ya yi karatu to zai nadama duk wani katukan da muke yi wani lokaci kawai sai ka ji kawai da ma ma dukkan shahar da katukan da ka taɓa yi ba ya zama ba alhakin baya kan baya wuyanka sai haka nan lokaci kakan ji wannan haka da wani lokaci bayan an zo kafin ka zo da ba a yanzu ba ka za kanta ba wannan fa da muke jin cewa mu din mun dan bi malamai mun karanta ki na fa muna muna kan bin su a yanzu shi da bai karanta ba bai karanta ba larabci wannan jumla mufida zai wuya maka shi da mutu uku daidai amma ya ce ana mushahada wani kuma wannan kuma al'umma sauran musa al'umma sun dauka sun ce kuma wannan wai shi ne kuma daga sai sanar ake masa saboda yanzu an samu an wato gaskiyan hadisan manzon Allah da ya faɗa cewa za a samu ruwai ba a rajul tafi ya takalla fi fi umr al'amma bazan bazana yana magana kan lamarin mutane yanzu fatawa da waye da sauransu yanzu mutane sun shigo kuma ayyana sun wanne waɗannan su malamai a wannan musiba har ina haba abin da ban haushi kwarai da gaske wannan kuma mummunan manufa ce wallahi duk wanda ga yana wannan saboda ai ba yanzu shi zai je misali ya zo ce zai maka tiyata bai iya ba zai yi wannan zai wannan gaddancin sai alamar addini ya raina ka shiga abin da baka sani ba ka kasa da nahau an yi haƙuri baka baka iya ba ka zo ka larabci ka ce kuma zana wa shekara kamar da larabawa baka iya ba kuma ka tsana maka sana tun ya ba hasana hasana ba ana yin daga wani aka yana da wani ni'ima ba kai ni'imar ilimin baka da ita yanzu ne ake cewa ka je ka nema amma ka ce kuma ana maka hasana kuma wai an kasa mu shugura me shuguranka shugura ka kanna kakan shaɗe shura ne shi akwai duk duniya akwai da kan shaɗe shura amma shura ta damu samu amfani ku tsaya a tsaya kasu ba wallahi gaggawa ba namu bane akwai abin da ka san da ta karfin ka kwata kwata in an ana maka magana kuma ka ce wai an maka amana ana maka hasala me ne hasala me ne hasala baka iya karantawa ba duk in wannan baka iya ja ba ka ce ana maka hasala me zan ma hasala a wurin ka ya ko ya halatta maka shi yin magana kan duk wani malami ya girme shi ya yi tattabakun da shi a karatu wala jamilu ya halatta maka kansa wata su kansu zuwan tashin ya dame su ba ya cikin malaman zuwan tashin shi kansa so ɗayan biyu ne amsa nake kai muku wannan magana idan mutum ya zama yana kira alaji da kayan na kata abin da bai sani ba in yana da ilimi in yana neman ilimin da gaske to zai nadama a gaba saboda an tariye su zai yi share ne za a zo a koma daga baya yana cewa dan Allah duk wani duk wanda ke da kasa din sai kona wa zai kona dan da ba da zai jamili nan gabe karatu kuma ya ce ba zai nemi a goje wani abubuwan ba baya ja daidai baya fasara daidai in kuma da matan tsabar neman sunan tsiya ce da ce masa yawa yasa yake wannan to wan to wan zai tiki zai zai daga atalakul laqad mal yana fada ce man ja'ala dinahu arda lil khusumat akthar tanaqqul zai dinga tashi daga wannan aqida zuwa ga wannan aqida zai tike zuwa ga bid'a nan gaba zai bar sunna zai zo tike zuwa ga wata kasa mummuna nan gaba wannan shine abin da ake guje guje mutum amma al'umma yanzu kowa mutane ya an koma duk babu ikhlasi babu babu ayi dan Allah kawai an koma kawai ana yi ma followers ana yi ma mabiya jahilai mutane kuma da ba su iya jahili ba ya gane malami ba ina wai yana da mabiya duk ba gashi yana da mabiya jahilai jahilai suna gane malami ne malami shi ke gane malami shi ke gane malami in ka gana maka lamar dafta da gabza in kana zuwa wurin mu ba za mu gane kai dafta ne ba ba wanda suka san harkar za su gane kai dafta ne to wannan ai wannan ka ba da yawa wannan shi wanda ake magana dai shi ne bai ba kwanan nan shi wanda ake ganin ma kamar yana dan yin katin shi wanda suke ce ma ko albanta shi ne ko wane ne ko duk dan shi ko wane ne shi ma zo mai ta wallahi wa rasuluhu ya ji ya fasara wai wanda ya ba Allah baya wanda ya ba Allah baya Allah da annabinsa baya yanzu irin waɗannan mutane yara kuma ba suna da wani tasha ta'alim babu abin da suke sai giban malamai sai da zage-zage da waye kuma wasu halatta ba kasu wannan abu kuma shi ya daidai yaya za a yi kai da iliminka da koyi abin da muke budewa a littafi muna zan ladin ba kuma ku ce mu zo ra'ayin ku ku da jahilcin ku ayar qur'ani ba ku ta daidai lafi ba ku ta daidai masara ba ku masara shi daidai ko ku ce ana muku hasada ban san me hasada ba hauka ne abin kawai ka je ka sai kayan daukan kadu kuma ka taka surutun banza in ka juyi ka juya ka faɗa ka toba shirin magana ka za ka samu dubu ashirin dubu hamsin sun maka lakin wannan wani ne malami mun karanta da cewa a cikin littafin da malam yayi akwai wanda ma har ya rasu kamar alkama ibn qais an-nakhai mutane yake ma hadisin wani mutane yan biyu ko uku haka akwai da har ya rasu ma ba a rubuta ilimin nasa da yawa ba kuma malami ne ba da fatawa malami ne sha kullum amma sai su mutun tsiya duk wanda ga ya cika su mutun tsiya to ba alama ne ilimin nasa ba shi da yawa kuma kamar yadda lana nake ga Muhammad a ilimin addinin musulunci kitabu da sunna ne galibi inda aka fi samun nasoshi sun yi bayani sosai su ne bangaren ibadat bangaren ibadat sallah azumi zakka saboda haka ba ba wanda zai zo haka idan kawo kanna galibi a wannan bangaren yana kawo a ce a ƙarya ke alkafi za a saboda malamai qur'ani yayi bayani hadisi yayi bayani malamai sun yi bayani saboda haka wannan wahalar sa kawai shi da kaje karanta ilimin hadisi ilimin hadisi a wahalar sa shine kaje ka san asani da sunayen da sauransu sai da ilimi ne kawai kowa shi kila shi ci zurfin sa ne kawai amma ka shiga cikin ilimin kuma ka samu ka samu wannan wato akwai wasu expectations da in ka samu shi kenan abubuwa da suka shafi zamantakewa abubuwa da suka shafi ciniki abubuwa da suka shafi duk wasu economy da sauransu da abubuwa da suka shafi kawai fiqhiyya a ilimi ya kowane wahala wani abu ya faru za mu shiga wata gora mu shiga ba ya mako musulmin kasar na akan siyasa kaza da ake na ciniki da aka aka fito su kirifta da waye me hukuncin sa waɗannan abubuwa a ilimi sun fi kowanne wahala shi na ganin malamai suna cewa qawaidul fiqhiyya da usul fiqhiyya ba kowanne wahala saboda shi ba za ka yi wannan ba sai ka san ulumin kitabu da sunna ka ɗauko abin da ka sani na qawaid din ka dabbaka shi akan wannan nazila ya fi kowanne wahala amma waɗannan yaran sun fi kuma sun fi shiga irin wannan harkar wanda kuma bari mu gyara ma malamai bari mu gyara ma cewa malamin malamin kungiya ne malamin dan maja ne wani kaza duk akan harkar zamantakewa suke magana ba inda yafi kowanne wuya wanda malamai ke shiru in ku je ku dawo da falafal da malamai suka yi akan ahkamu su bare rawa kadan ne ba su da yawa so na Abu Ya'la ne sai Al-Mawardi sai su Ibn Taymiyyah kadan ne sai Ibn Qayyim sai Al-Qur'an Hukumiyya maganganun da aka yi kan albuyo kadan ne maganganun da aka yi kan zamantakewa ya ba zama kadan shi shi da yanzu aka iya zuwa yanzu ka zo ka ce kawai bidin matan hausawa in mijinki ya dawo ki je ki mishi sauta ki ba mishi ruwan zafi ki mishi waye ki mishi kwarkwasa malamai ba sa da ba sa faɗin wannan saboda ba ka'ida ce mu tsare da ba ya danganta da mijin naki wani ya dawo abinci ki sa a kawo ba su mutum banza ba wani ya dawo ya zo kuma ka ba ki mishi mutum ya san ki mishi wannan kwarkwasa to haka waɗin magana kan waɗannan abubuwan zamantakewa za ka ji mutum ya zo ya barin gaya muku ya za ku zaman aure ba abin da sai dai je kanta turanci kaza ya kanta kaza kanta kaza ya hada wai wani wani abu ne kana hauka ne wannan saboda abin da kake kawowa ba ba ba nasi ne ba galibi sai ka ka iya kyautata ai da aikin ta amfani da nasu din ka dabbaka su akan wannan wannan wannan nazila da ta sauka to kuma a cikin muka fi magana kuma a cikin muka fi magana wa kowa zai zai ji tsoron mai magana kan tsarki da sallah da da da siraha saboda ya san da yayi magana ya karya za a ce karya yake akwai tafai amma yi zai magana kan kan zamantakewa kan siyasa kan waye kan kaza kan kaza kan kaza ya fi kuma kowane wannan kuma fi kowane matsala saboda da wuya ka ga wanda ya san harka sosai ko a cikin malamai ko a zaure ba kan tashi ake ba Allah kyauta قال سمعت ابراهيم بن نصر العنبري قال سمعت علي بن خشرم قال سمعت وكيعا نادي وكيع وكيع شنو وكيع بن الجراء الرؤاسي بن المليح يقول استعينوا على الحفظ بترك المعصيه كنيمي تيمكو وجن حد القران وجن حد ilimi da barin sabon Allah wajen wajen haddan ilimi da barin sabon Allah wannan yana taimakawa kwarai da gaske wajen mutum ya zama ya ya ya ya kiyaye ilimin sa wakil ibn jara'a ru'asi na ce muku a cikin tsarikunsa shi aya ne wajen haddan kuma da kusa kowa wanda ma jita ne irin su Sufyan ibn Uyayna ne wanda in zai bada hadisi ba ya bada da lishafi in su Abdurrahman ibn Mahdi ne irin su Yahya ibn Sa'id al-Qattan su ne tsalihun sa amma kuma shi a cikin su kuma shi kuma haddasa ta hauta misali shi ne sanar wakil in cina ga da yawa ana yawan tambayan sa ana yawan tambayan sa maganar hadda ko wancan wakan da ake nasabta ma Imam Shafi'i wanda ba waka sa wace kuma ya shakautu ila waki'in su a hindi kaga ba shi waki'in bane amma amma kaga da yawa suna ganin kamar shi ne saboda shi ne aka san shi da haddan sai da قال ابن حبان حدثنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث الكوفي عن المسعودي انا كان كوسا المسعودي ده قال عن الحسن بن سعد شيء حسن بن سعد بن معبد wannan yana cikin sigarar tabi'i an rasulin daga wani mutumi an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud al-hasan bin sa'd fika ne baya ruwa daga Abdullahi bin Mas'ud kai tsaye amma yana ruwa daga Abdullahi dan Abbas da ire-iren sa baya ruwa daga Abdullahi dan Mas'ud kai tsaye saboda haka anan kaza ya ce an rajulin daga wani mutum ba san wane ne shi ba saboda haka hadisi hadisi ne mun qabl amma dai magana ce mai hikima za a iya karba qala ce inna rajula lalle mutum la yansala ilma yana mata ilimi alladhi kana ya'maluhu bil khati'a alladhi kana ya'lamuhu ya'lamuhu yara inna rajula lalle mutum la yansa ilma yana manta ilimi alladhi kana ya'lamuhu wanda ya san ilimin ya san shi sarai bil khati'a ya'maluha saboda wani saban Allah da yake aikatawa sai Allah ya manta da shi wannan ilimi da wannan da yawa gaskiya za ka ga wannan maganan kamar kamar ba ba ba wato fada ce kawai ake kuma gaskiya in za ka kula da kyau gani abu Allah ya baka muwafaka ilimin ka da wajen bada fadawa yana alaka da tsoron Allah ka wanda ba shi tsoron Allah za ka ga duk dan saka ne kawai duk abin da ga dama bayarwa yake sauki sauki kawai eh da sai mu sai mu dakata da insha Allah to wannan ma duk babu shi babu babu na Abdullahi dan Mas'udin ba هو قال ابو حاتم يجب ان العاقل ان لا يطلب من العلم الا افضله وانا da aka samu kwanta da yawa da ba laifi ta masha Allah abu da baka da Allah to wannan da oke wannan na waje na rike na ko to ba ko to ai ina wanda aka buga mun baya mun ku shi ma dai ka ku da kofin ne amma dai ba laifi yayi duk an baku ko to Musa ba sani Musa zai dawo Musa ya bazama Musa ya bazama gaskiya Musa ya bazama dawowan shi garin nan ku dai waya da shi kuti Mahmud wane to abin da muka ji Allah ba mu lada abin da muka shirya Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da tala biyar wa qasamul ala khairi ala tala tukuna duka sharri Allah ta'ala ya da mu ruwan sama Allah ta'ala ya da mu ruwan sama mai amfani Allah ta'ala ya da mu ruwan sama Allah ya ba mu ruwan sama da amana mai amfani Allah ta'ala ya ba mu da amana mai amfani Allah ta'ala ya biya wa qasamul ala khairi Allah ta'ala ya tukuna duka sharri ko wasu abin da suka da yi malaka Allah ya biya wa bukatun su sai abin da suka dami mana tana biya bukatun su Allah tana kudin dukkan wani abinci Allah tana kawo zaman lafiya a wannan kasa Allah tana kawo zaman lafiya a wannan kasa Allah za a mana shugabanni masu alkhairi masu adalci Allah ta'ala karkato da talakawa zuwa ga Allah ta'ala zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so yadda da shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وما في قلوبنا بعد اذ هدينا حول بل كرم لك انت الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله